a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan shine littafin ahdari na imam abdurrahman al-akhbari dala ya soma da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ma Allah wassalatu salati wassalamu da abinci su tabbata ala sayyidina akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyina cikamakon annabawa wai ba mu mursali na kuma shugaban manzanni wa ala alihi da kuma iyalansa wa sabi da sahabansa ajma'i na gabaki daya awwal ma yajibu alal mukallafi farko abin da yake wajaba akan baligi shine tasyiwi imanihi ya inganta imaninsa bayan wannan summa ma'rifatu sai ya san ma yuslihu abin da zai kyautata bihi da shi farda ainihi farillai na ainihin sa wato farillan da suke kan shi ka haka min salati kama hukunce hukuncen sallah wannan wajibi ne baligi ya sani wadda haratu da hukunce hukuncen tsarki wasu yamu da hukunce hukuncen azumi da makamantan irin wayannan wajib wajibi ne alayya akan sa ayu hafiza ya kiyaye ala hududillah bisa haddoda na Allah iyakoki na Allah wai ki fasanna ya tsaya inda amrihi inda aka umarce shi wa nahyihi da inda aka hane shi wa ya tuba ya tuba ila Allah zuwa ga Allah subhanahu mai tsarkin sarauta kabla an yasqada alayhi tun gabanin Allah ya fushi akan shi wa shurudin taubati sharuɗan tuba na farko a nadama akwai nadama alama fata kan abin da ya wuce wanniyata akwai ɗora niyya Allah ya uda kan cewa ba zai koma ba ina zambin zuwa ga aikata zunubi fi ma baki cikin abin da ya saura min umrihi na daga rayuwar shi sannan kuma wajibi ne akan baligi ayatul kalma sai ta bar sabo fi sa'ati ha a cikin lokacin da yake aikata wannan sabo din in kana mutalabbisar biha in ya kasance yana cuɗanya da wannan sabo din wala hilu lahu bi halata gare shi bai akhira tawbata ya jinkirta tuba wala kula ba zai ce hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni zan bari ba fa innahu fadar haka min alamata shika yana daga alaman tsiya cewa wal khizlan da tatsewa tamsul basirati da shafewan basira wajib wajibi ne akan baligi alai akan sa hibzul lisani ya kiyaye harcen shi min alfasha ina daga daga alfasha wal munkar da abin ki wal kalamul qabihi da miyagun zantuttuka wa aymanu talaqi da kuma sakakkiyar rantsuwa wato yin rantsuwa akan kowace magana wanta harul muslimi wajibi ne akan shi kiyaye harcen shi daga tsawa ga musulmi wa ihanati da wulakanta musulmi wa sabbihi da zagin musulmi wa takwifi da tsoratar da musulmi fi gairi haƙƙin shar'iyyin ba tare da haƙƙi na shari'a ba wajib wajibi ne alal mukallafa akan baligi wato hibzu ya kiyaye basarihi ganninsa an nazar kada yayi kallo ila haram zuwa ga haram wala hilu lahu bi halatta gare shi ba an yanzu da yayi kallo ila muslimin zuwa ga wani musulmi bi nazratin tuuzihi da kallo wanda za ta cutatar da wannan musulmi din illa an yakuna fasikan sai dai idan wannan musulmi ya kasance fasiki ne fa yajibu hijranu to a wannan lokacin wajibi ne ya kaurace mishi wajib wajibi ne alayhi akan baligi hifza jami'a jawarihi ya kiyaye dukkanin gaban shi masa da gwargwadon iko waye hibba lillahi sannan kuma in zai yi so in zai so wani ya so shi domin Allah wa yabghadha lahu in zai ki wani ya ki shi domin Allah wa yarda lahu in zai dada wani ya yarda da shi domin Allah wa yaghdiba lahu in zai yi fushi da wani ya yi fushi da shi domin Allah ba domin wani ba wa ya'muru ya umarni bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wa yanha wajibi ne akan shi yayi hani da anil munkar daga mummunan aiki wa yarun haramun ne alaihi akan baligi alkazbu ƙarya wal gibatu da giba wan namimatu da annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai war riyahu da riya was sum'atu da jiyaswa wal hasadu da hasada wan namimatu da annamimanci wal bugubu da kiyayya was sukhriyatu da ba'a wannan da haramun ne wazina haramun ne akan baligi yayi zina wa nazar yayi kallo ilal ajnabiyya zuwa ga mata manisanciya mata manisanciya ce duk matan da zaka iya aurenta wata lazzaza da ya ci gaba da jin daɗi bi kalami ha da zancenta wa aklu amwalin nasu haramun ne baligi ya ci dukiyar mutane bigari ɗibi nafsin ba tare da daɗin zuciya ba wal aklu bi shafa'ati haramun ne baligi yayi ci da ceto abidin ko kuma ya yi ci hanyar cinsa ya kasance bidini ta dalilin addini wata akhiru salati haramun ne baligi ya jinkirta sallah an aukati ha daga barin lokacinsa wala hilu lahu bi alata gare shi masubatu fasikin yin aboki da fasiki wala mujalasatu ko kuma ya zauna da shi da gairi daruratin ba tare da wani larura ba wala yatlubu ba zai yadda ya nemi ribal makhluqina wato yardan ababan halitta ba bi suqdil khaliqi domin saba wa mahalicci qala Allah ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wallahu Allah wa rasuluhu da manzan shi a haƙu su suka fi cancanta ayyar buwa a yaddar da su in kanu mu'minin in kun kasance ku mu'minai ne wa qala alayhi salatu wassalam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata babu biyayya li makhluqin ga wani wanda aka halicce shi fi ma'siyatil khaliqi domin sabawa mahalicci wala hila lahu bi halatta gare shi bayan ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukuman lafiya har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki din in bai sani ba wa yas'al ulama to sai ya tambayi malamai wa yaktadi sannan kuma in ya tashi yin koyayi koyi da malamai bil mutabi'ina masu bi li sunnati muhammadin ga sunnan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina sune malaman da yadulluna suke shiryarwa la da'ati la bi sayma allah da'a wa yahzuruna suke tsoratarwa min ittiba'i shaytan daga bin tafarkin shaytan wala yarda baligi ba zai yarda da nafsi ga kanshi ba na rabiyul muflisuna abinda masu waso so suka yarda da shi allazina ba'da a'maruhum wanda rayuwarsu ta kare fi gari da'ati la ba tare da yi ma allah da'a ba fa ya hasratuhum ya girma hasaran da suka yi wa ya dula buqa'ihim imma imamakin tsahon kukan da za su dinga yi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama nas'alullahi muna roƙon Allah subhanahu mai tsarkin sarauta an yi wa fiqana ya datatta mu littiba'i sunnati nabiyina wajen bin tafarkin annabinmu wa shafi'una shine kuma mai ceton mu wa sayyidina shine shugaban mu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Uh, faslun wannan sabon fasali kenan mala ya ce iza ta ayyanatin najasati idan najasa ta tabbata a waje aka ganta to gusula mahallaha a wanke wannan inda aka ganta fa'inil tabasat idan ta watsu kuma ba a gane ina ne take ba ga ta nan tana nan tana can tana can to gusula sabu kulluhu dukkanin tufan a wanke shi wa man shakka duk wanda yayi kokonto fi isabatin najasati wajen ko najasa ta taba waje ko bata taba ba sai yayi kokonto ko najasan ta faru to na baha yayi yayyafi ya nemi ruwa ya yayyafa a wannan waje din wa in asabahu shay'un to wannan an gama da wancan nan kuma sai wani abu ya shafe shi ya same shi shakka sai yayi kokonto fi najasati kasancewan wannan abin da ya zuba masa nan najasa ne ko ba najasa ba kamar an watso ruwa sai ya ta kokonto to wannan ruwan najasa ne ko ba najasa ba to fala na ba alaihi babu ma wani yayyafi da zai akai babu wa man tazakkara najasata wanda kuma ya tuna da wannan najasa din wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah kada'a to kai tsaye yanke wannan sallah din illa an ya khafa khuruj alwaqti sai dai in yana jin tsoron in ya yanke sallan ya koma zuwa ga cewa zai sake yin tsarki lokaci zai fita to wannan zai ci gaba da yin sallan shi wa man salla bi hanasiyan wanda ya salla da da najasa amma nasiyan da mantuwa wata zakara sai ya tuna ba da salami bayan sallama a ada fil waqti to ya mai da wannan salla da yayi fil waqti a cikin lokaci wannan fasali shi ma ya kare faslun mana yace fara'idul du'i farillan alwala sab'un guda bakwai ne na farko anniyata akwai ɗora niyya wa gasul waje akwai wanke fuska wa gasul yadaini akwai wanke hannaye ilal mirfaqain har zuwa gwiwan hannu wa masfur ra'asi sai shafan kai wa gasulun rijilaini sai wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abaini har zuwa idanuwan sawu waddal ku sai ciccuda duk inda aka ce a wanke din to a ciccuda walfaru kuma sai a yi gaggawa wajen yin alola din kada a samu abin da ya zo ya raba alola ana alola a fita a shiga wata sabga din wasu nan nuhu sunnonin alola gasul yadaini akwai wanke hannaye ilal ku aini zuwa idan hannu ba zuwa gwiwan hannu ba wato iyakacin nan idan hannu inda shuru'i lokacin da za a soma yin alolan wal madan mabatu sai kurkuran baki wal istinshaqu sai shaka ruwa wal istinsabu sai facewa in an shaka a fatar wannan ma sunna ne wa raddu mashi ra'si sai jiyo da shafan kai in an shafi kai aka tafi baya da shi dawowa da shi sunna ne wa masul uznaini sai shafan kunnuwa wata jididil ma'i lahuma da kuma sabunta ruwa ga shafan kunnuwa din wa tartibu bainal fara'id da jeranta tsakanin farillai wayannan duk sunnoni ne wa man nasiya fardan duk wanda ya manta da farilla min a'ba'ihi na daga cikin gaban allolan shi sai ya manta da wanke wani gaba wanda wanke shin farilla ne fa in tazakkarahu idan ya tuna shi bil qurbi a kusa to fa'alahu ya wanke wannan gaba wa ma ba da hu da abin da yake bayan shi. Wa in ɗana in lokaci kuma ya riga ya tsawaita fa, fa'alahu ya wanke wannan gaba da ya manta wa da hu shi kaɗai wa adama salla ƙabla husan ne ya mai da abin da ya sallata gabanin ya tuna wannan ɗin. Wa in taraka sunnatan wanda kuma ya bar sunna fa'alaha ya aikata ta wala yu'idu salata ba zai mai da sallan ba wa man nasiya lum'atan wanda kuma ya manta lam'a shine ka zo wanke hannu sai ka manta wani waje wanda ya kai ka wanke shi amma ko baka wanke ba to ga sala haish ta ma ya wanke ta wahada ha ita kadai bi niyatin da niyan wanke wannan lam'a din wa in salla qabla zalika in ko yayi sallah gabanin haka wato kafin ya tuna da wannan lam'a din sai yayi sallah to wannan a'ada shi ma ya sake yin sallan shi wa man tazakkara mabata wanda ya tuna da kurkuran baki wal istinsha da shaƙa ruwa ba da an shari'a fil waji bayan ya soma wanke fuska to fala yarji'u ba zai dawo ilaihi ma zuwa ga kurkuran baki ko shaƙa ruwa ba saboda ya riga ya shiga aiki na farilla hatta yatim mawdu'ahu har sai ya cika alolan shi in ya cika alola sai ya dawo ya wanke su wa fada'iluhu sai mustaban alola na farko akwai at-tasmiyatu fadin bismillahi wasuwaku sai asayin aswaki shine goge baki waza'id sai kuma abin da ya karu alal gaslati akan wankewa al'ula na farko fil waji wajen wanke fuska wal yadaini da wanke hannaye guda biyu wato wankewa na farko farilla ne in har sun gaggame na biyu da na uku wayannan mustahabbi ne wal bidayati sai kuma somawa bi muqaddamin ra'su da magabacin kai lokacin da za a yi shafan shafan kai wattartibu sunani sai kuma jeranta sunnoni din kada ka soma wancan daga ƙarshe sannan ka dawo wannan ko ka koma wancan ana so yanda suke ka jera su to yin wannan mustahabbi ne kamar yanda jera farilla yake sunna haka jera sunnoni yake mustahabbi wa qillatul ma'i alal ubri da karanta ruwa alal ubri akan allori wajen gababuwa wajen wankewa din kada mutum yayi amfani da ruwa mai yawa yayi ta barna a wannan waje din Allah ya hana wa taqdimul yumna da gabatar da dama alal yusra akan hagu wannan mustahabi ne wajibi amma wajibi ne kuma takhlilu asabi'il yadaini tsatsefa yatsun hannuwa lokacin da aka zo yin alola wa yustahabbu mustahabi ne asabi'ar rijlaini bi ma'ana takhlilu asabi'ir rijlaini wato tsatsefa yatsu na kafa a wajen wanke kafa wannan shi mustahabi ne amma na hannu farilla ne wajibi takhlilul lihiya wato wajibi ne mutum ya tsefe gemunsa lokacin da ya zo wanke fuska amma idan lihiya din nan gemun ta kasance alkhafifatu sassauka ce fil wudu'i wajen alula dunal khasifa banda wanda take mai kauri wajibi takhliluha fil gusli walau kanat kasifa amma a wajen wanka kuma wajibi ne mutum ya tsatsefa gemun shi walau kanat kasifatin koda mai kauri ne ga baki daya wannan fasali shi ma ya kare malam yace faslun wannan fasali zai mana magana kan masu warware alola malam yace nawaqid wudu'i ahdasun wa asbabun wato masu warware alola akwai ahdasun hadasi wa asbabun da kuma dalilai fal ahdas wayannan hadasi sune suka hada da albaulu fitsari wal ga'idu da bayan gida wal rihu da rihi wal mazyu da maziyi wal wadiyu da wadi wayannan duk in sun fita daga jikin dan adam to alola ya karye wal asbabu sai kuma dalilai da muka faɗa su ne suka soma daga annomu wato bacci a tsakiyar wanda ya kasance mai nauyi in bacci har ya yi nauyi baccin da baka san waye shigo ba waye fita to wannan alola ta karye wal igma sai kuma suma mutum ya suma to alola ta karye wasu sai maye bayan mutum yana da alola sai kuma maye ya zo to alola ta karye wal junun sai kuma hauka hauka ya faɗo wa mutum bayan ya yi alola to wannan alola ta karye wal ƙublata sai kuma sumbatta inda mutum ya sumbanci matan shi ko kuma wata tonan alola ta karye wallamsul mar'ati sai kuma inda mutum ya shafi mace da hannunsa in ƙasa da lazzata in har ya yi niyan ya ji daɗi alola ta karye an waje da ha ko kuma ya samu jin daɗin ko da bai yi niyan jin daɗin ba amma da ya shafi jikinta sai samu jin daɗi to na ma'alola ta kare shine awaje da ha bi ma'ana in ƙasa da lazzata awaje da ha bi ma'ana lamsul mar'ati wannan alola ya kare wa masu zakaris inda mutum ya shafi a zakarinsa alola ta kare bi baɗinin kafi da tafin hannunsa au bi baɗinin asabi ko kuma tafin yatsunsa wannan alola ta kare wa man shakka wanda duk yayi kokonto fi hadasin kan cewa wani hadasi ya faru gare shi hadasin da muka lissafa fitsari ga'i'i wazi maddi da sauransu sai shakkan cewa wannan hadasin yana tare da shi gashi kuma ya zo ya yi alola to duk wanda ya wannan kokonto wajaba alaihi lodo alula ya wajaba akan shi illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance mai waswasi ne wanda waswasi ta aure shi yayi abu zai ce bai yi ba yayi abu ba zai iya tunawa ba to wannan falasha ya alaihi babu komai akan shi wajibi ne gare shi gasulil zakari ya wanke zakarinsa kullihi dukkaninsa minal mazi idan mazi ya fita daga jikinsa wala ya gasulil unsayni ba sai ya wanke marainan shi ba wal mazi to menene maziyin nan mala yace huwal ma'u shine ruwa al kharij wanda yake fita inda shahwatu sugra a lokacin sha'awa wanda take karama bi tafakkurin ta dalilin tunani au nazarin ko ta dalilin kallo au gairihi ko waninsa wannan fasali shi ma ya kare na masu warware alula mala yace faslun la yahillu bi halatta bal ghairil mutawabbi ga wanda ba shi da alula bai halatta a gare shi ba salatun sallah wala tawafin ko kuma tawafi wala masu nuskatul qur'anil azim ko kuma daukan alqur'ani mai girma wannan duk bai halatta gare shi ba wala jildaha ko da fatan da aka sa algafaka bai halatta a gare shi ya dauka ba la biyadihi ba zai dauka da hannunsa ba wala bi'udin ba zai dauka koda da sanda ba wala hu zalika da makamancin wannan illa aljuz'a sai dai sai dai juz'i wani yanki min ha daga cikin alqur'ani izu biyar izu goma izu 20 izu kaza izu kaza to wannan zai iya daukan juz'i daga ciki wannan ma fa illa aljuz'a minha almutaallima fihi wanda yake neman sani a cikin wannan littafi din cikin alqur'ani to wannan zai iya dauka wala masu lauhin Qur'an haka nan bai halatta ga wanda ba shi da alola bai ya shafi allon alkur'ani al'azim mai girma ala gari rubuya akan wani alola inda ba shi da alola illa lil muta'allimin sai daga mai neman sani fihi a cikin sa aw mu'allimin ko kuma mai sanarwa malam kenan yusahihu wanda zai yi gyara akai to wannan babu laifi wato ya dauka koda ba shi da alola wasabiyu ɗan ƙaramin yaro kuma hukuncin fi masul qur'ani ka wajen ɗaukan alkur'ani ko shafan alkur'ani kalkabir kaman babba ne bi ma'ana sai yana da alola bi ma'ana in yaron nan ba shi da alola shi ma ba zai ɗauka ba amma wal ismu zunubin da yaron zai samu idan ya ɗauki alkur'ani ko ya taɓa alkur'ani ko ya ɗauki ɓangare na alkur'ani ala garin rubu'i ba tare da alola ba zunubin yana nan ala munawilihi lahu wanda ya miƙa masa har ya ɗauka ko kuma wanda ya sakaci har yaron hannunsa ya kai ga ɗaukan alkur'ani ɗin wa man salla duk wanda ya yi sallah da gairu bu'in ba tare da alola ba amidan da gangan haka kawai ya yi sallah ba tare da alola ba fawa kafin wannan ya bar addinin musulunci wa iya zubilla muna neman allah ya tsare mu faslun wannan fasali ya kare za mu shiga sabo mala ya ce yajibul gusla wanka ya zama wajibi min salasata ashiya'in daga kan abubuwa guda uku daga lokacin da wayannan abubuwa guda uku suka faru to wajibi wanka ya zama wajibi a yi shi na farko aljanabatu janaba ta samu wal haidu ko kuma haila ta samu ko ya samu wan nifas ko kuma jinin biki shine jinin aihuwa to wayannan abubuwa guda biyu sun wajabta wanka fal janabatu qismani mal yace to janaban nan ta rabu kashi biyu ahaduhu ma na farkon su shine khurujul mani inda mani ya fita bilazzatin ta hanyar jin daɗi mu'tadatin wanda aka saba a al'ada fi naumin a cikin bacci ne auya ƙazatin ko kuma a faɗake ne ma ido biyu bi jima'in ta hanyar jima'i ne au gairihi ko waninsa to wannan idan mani ya fita ta hanyar da aka sani a al'ada ta hanyar jin daɗi a kowane irin yanayi ya fita to wannan alula ta karbi ta warware wasani na biyu shine magibul hashafati fil farji buyan hashafa a cikin farji wannan ya tabbatar da wanka ya tabbata a wannan wajen mani ya fita ko mani bai fita ba malam yace wa marra fi manamihi duk wanda ya gani a cikin baccinsa ka annahu yajami'u kaman yana yin jima'i amma walam yakhruj minhu maniyin yawa yi gari babu maniyin da ya fita daga jikinsa wannan falashi alaihi babu komai a kan shi amma wa man waje da fi sobihi maniyan ya bisan duk wanda ya samu a jikin tufansa maniyan ya bisan maniyi bushashe amma la ya dirimata a sabahu bai san yaushe ne ya samu wannan maniyi ba to wannan abin da yake kan shi ta sala ya yi wanka wa ada ya mai da ma salla abin da ya yi salla min akiri naumihi na mahafihi na daga ƙarshen baccin da ya yi bacci a ciki bi ma'ana zai duba ƙarshen baccinsa ya ƙarshen bacci na safiya ne wai na salloli na yi da yanzu na zo na ga busasshen mai niyi daidai a zahar sallan asuba ne to shi ke ne ya yi wanka ya canza tufafi ko kuma ya wanke wannan waje sai ya sake yin sallar asuba bi ma'ana bai san abin da ya faru ba faslin wannan fasali ya kare zamu shiga sabo mala yace fara'idul gusli wato farillan wanka na farko akwai anniyatu yi daura niyya inda shuru'i lokacin da za a so mai yin wanka din wal fawru sai kuma gaggawa wajen yin wanka din kada a tsaya wasa waddal ku sai ciccudanya jiki ga baki daya wal umumi sai kuma gama jikin gaba daya da ruwa wasu nan husunonin wanka ya su ne gasar ledain wanke hannaye ilal ku'aini har zuwa ku'u kan wudu'i kaman alula wal mabatu sai kurkuran baki wal shaku sai shaka ruwa wa ghasl simahal uznaini sai wanke fatun kunnuwa waya suquba sune wato wannan rami da ya shiga ad-dakhilati fi ra'as wanda zai shiga cikin kai wa amma sahfatul uzni amma fatan kunnan kuma fa ya shi kadai fa yajibu ghasl ha zahira ha wa baɗinaha wato wajibi ne a wanke mabayyaninta da makoyinta gaba daya ciki da waje wa mabailuhu mustahabban wanka albidayatu sune somawa bi gaslin najasati da wanke inda najasan yake summa zakar sai kuma mai wanka ya wanke azzakarinsa to a wannan waje fayanwi inda hu zai niyan yin wanka anan summa ba'ul wudu'i sai ya ci gaba da wanke gabai na alola marratan marratan so daddai summa ala jasadihi sai kuma ya soma wanke madaukakin jikinsa saman jikinsa kenan wa taslisu gaslin rasi sannan ya ukunta wanke kai bi ma'ana ya wanke kanshi sau uku wa man nasiya lum'atan wanda ya manta da lam'a au ubwan ko kuma wani gaba min guslihi na wankan shi to ba da yayi gaggawa ila guslihi zuwa wanke shi hina tazakkarahu lokacin da ya tuna shi walau ba da shaharin ko da bayan wata guda ne wa adama salla qabla ya maida abin da ya sallata daga wannan lokaci din wa ina akharahu idan ya jinkirta shi da ya tuna sai bai koma ya wanke ba to badala gasluhu wankan shi ya lalace fa in kana fi aba'il wudu idan wannan gaban da ya manta yana daga cikin gabbai na alola wa sadafahu gaslu wudu'i ya sada shi da wanke gaba na alolan to a wannan lokaci ajza'ahu ya isar mishi shi ma wannan fasali ya kare malam yace faslun la yahillu lil junubi bai halatta ga mai janaba ba dukhulul masjidi shiga masallaci wala qira'atul qur'an haka nan bai halatta mai janaba bai karanta alqur'ani illa al-ayata sai dai aya guda wa nahwiha da makamancin aya guda ko biyu ko uku lita'awuzu domin neman tsari wa nahwihi da makamancin sa wala yajuzu bai halatta liman la yaqdiru ga wanda bashi da iko alal ma'il barida akan yin amfani da ruwa mai sanyi to bai halatta a gare shi an ya ce hu ya zake wa matan shi ba hatta yi iddal alata har sai ya tattali al'ala wato kayayyaki wanda zai ɗumama wannan ruwa domin ya yi wankan janaba bayan zake wa matan shi da ya yi illa an yi hatamila sai dai in hanya ne kuma na mafarki ya zo masa to wannan falashi alaihi babu komai a kan shi shi ma wannan fasali ya ƙare faslun fi tayammumi wannan fasali zai mana karatu akan taimama wa ya tayammumul musafiru matafi yakan yi taimama fi gairi ma'asiyatin in dai ba tafiyan nan ba ta saban Allah bane wal marid hakan nan mara lafiya yakan yi taimama li faribatin domin sallan farilla aw nafilatin ko kuma sallah na nafila wa ya tayammumul hadiru mazaunin gida as-sahihu lafiyayye zai yi taimama lil fara'ibi domin sallah ta farilla iza khafa khurujal waqti idan yaji tsoron kada lokaci ya fita bai samu ruwa ba to sai yayi taimama wala ya tayammamul hadir sahih amma mazaunin gida mai lafiya ba zai yi taimama ba linafilatin domin ya sallaci nafila wala juma'atin ba zai yi taimama ba domin ya sallaci sallan juma'a wala janazatin ba zai yi taimama ba domin ya sallan jana'iza illa iza ta ayyanat alaihi aljanazatu sai dai idan jana'izan ta ayyana akan shi shine zai jagoranci sallah to wannan sannan kuma gashi babu ruwa to wannan zai iya yin temama ya jagoranci wannan sallah na jana'iza wa fara'idu tayammum farlan taimama na farko anniyata akwai niyya wa sa'idu tahir sai kuma waje wanda yake a tahir mai tsarki wa mashul waji sai shafan fuska wa masul yadaini sai shafan hannaye ilal ko aini zuwa ko wa barbatul arbil ula da kuma bugun ƙasa na farko wal fawr da gaggawa lokacin da ake yin taimama wa dukulul waqti da shigan lokaci shi ma farilla ne wattisalihu bis salati da kuma sadar da wannan taimama da sallah ana gama taimama sai sallah wayannan sune farillai na taimama to malam sai yace wasa'id menene ake nufi da wannan sa'id din wato inda za a yi taimama yace huwa turabu shine ake shine inda shine abin da ake kira turba wato ƙasa kenan wa dubu da kuma abin da ake kira kungu bi ma'ana tubali wal hajar da abin da da dutse duk wayana ana yin taimama akan su wasalju ana yin taimama akan kankara kasan da garin da yake kankara ya mamaye shi gashi kuma za a yi sallah kuma babu ruwa ko ba halin taba ruwa to zai yi taimama akan wannan kankara din wal khabkhabu ana yin taimama akan luba luba luba luba shine kasa wanda mai laushin gaske in ruwa ya doke ta in kuma ta bushe shi ta kasance mai tsandauri sosai to wannan akan yi taimama akan ta wanda wi zalika da makamancin irin wayannan amma wala ya juzu bai halatta ba a yi taimama bil jisil matbuhi wato da kasan da aka riga aka onata wal hasiri ko kuma a yi taimama akan taburma wal khashabi ko kuma a yi taimama akan kirare wal hashishi ko kuma a yi taimama akan ciyawa wannan duk bai halatta ba wa nawi da makamancin wayannan wa rukhisa an yi rangwame lil marid ga mara lafiya fil haid yayi taimama a bangon ɗakin sa alhajar wanda aka gina shi da dutse waɗubi ko kuma wanda aka kina shi da tubali wanda ba a ƙona ba illam ya jidmu na wilan gairahu in bai samu wanda zai miƙo masa wani wa'annan ba wasu nan husunonin taimama na farko akwai ta jididin sa'idi wato sabunta ƙasa ɗin liyadaihi domin ya shafi hannayen shi wa masu ma bainar ko ainihin lalmir fikani da shafan abin da yake daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu wannan shi ma sunna ne wa tartibu sai kuma jerantawa wa mubailuhu mustahabban taimama akwai na farko a tasmiyatu wato fadan bismillah wa taqdimul yumna ala al-yusra da gabatar da hannun dama akan hannun hagu wa taqdimul zahir zira'i ala batinihi da gabatar da soma shafan wato mabayyanin hannu zira'i shine wannan tsintsiyan hannu kafin bayan shi wa muqaddimihi ala mu'akhirihi a so magabatar da gaban shi kafin ƙarshen shi wa nawaqiduhu abubuwan da suke warware taimama malam yace kal wudu'i kaman na abubuwan da suke warware alula ne qari anan wala tusalli faridatan bi tayammin wahidin ba za ka sallaci mai sallah ba zai sallaci sallolin farilla guda biyu ba bi tayammin wahidin da taimama guda daya wa man tayammama amma duk wanda yi taimama li faridatin domin sallah na farilla jaza lahu nawafilu ya halatta a gare shi ya biyar da nafila akan wannan sallah din ba da ha bayan sallan farilla din wa masul mushafi ya halatta a gare shi ya shafi wato mushaf shine alqur'ani wa tawafi ya halatta gare shi yayi tawafi wa tilawati ya halatta gare shi yayi tilawa inna wa zalika in yayi niyan haka wa tasalat bis salati sannan kuma ya sa wannan nafila ɗin da ɗawafi da tilawan ya sadu da sallah wannan ya kirji lokacin sannan kuma lokaci bai fita ba to wannan duk ya halatta ya yi wajaza ya halatta bi tayammumin nafilati kullu ma zikira illa alfarida wato mutum yayi tayammama domin nafila to ya halatta yayi dukkanin abin da aka ambata illa alfaribati sai dai sallah na farilla ne ba zai yi da ita ba wa man sallal isha'a duk wanda ya sallaci sallan isha bi tayammumin da tayammama guda daya qama ya miƙu ya samu ya miƙe lishafi wal witr domin ya yi shafa'i da witri ba da ha bayan ta min gairi tahirin ba tare da jinkiri ba wa man tayammama duk wanda ya tayammama min janabatin ta dalilin janaba fala budda to babu ni babu makawa min ha da yin niyya in ya shigar da wannan niyya a cikin taimaman lokacin da zai so taimama wannan shi ma ya kare karatu akan taimama malam zai ci gaba ya ce faslun fil haidi wannan fasali zai mana magana akan haida Malam ya ce wani sa'u mata fil haida a cikin al'amari na haila wato sun kasu kashi uku akwai mubta da atun wanda ta soma haila yau ta soma wa mu'tadatin da kuma wanda ta saba yi wa hamilin da kuma mai ciki bi ma'ana mata wato guda uku ne a harka na haila da akwai wanda ta soma akwai wanda take yi da akwai kuma mai ciki mala yace aksarul haidi mafi yawan kwanakin haila lil mubtada'ati ga wanda ta soma 15 yawman kwana 15 ne walil mu'tadati ga wanda kuma ta saba yi fa adatu ita tana nan akan al'adanta bi ma'ana in kwana uku uku ne to shi ke kwana uku in hudu ne in biyar ne in shida ne in bakwai ne in goma ne to wannan dai shine al'adanta in alal misali kwana uku uku ne to fa in ta ma da bi haddamu ita wannan wanda ta saba yi sai jinin ya miƙe bai tsaya ba bayan kwana uku to ba za ta ba za ta tsaya ta ce bari ta yi wanka ba a zadat sai ta ƙara salasata ayyamin kwana uku akan wannan ukun da ta saba yi kaga ya zamanto kwana shida kenan to shi kenan daga wannan lokaci jini ya yanke bai yanke ba za ta yi wanka ta ci gaba da harkoki na ibada in bai yanke ba ta tafi asibiti neman magani ya zama jinin istihala wato jini na ciwon za ta ƙara kwana uku ma lam tujawiz hamsa ta ashirin yawman mutukan in ta ƙara kwana uku nan ba zai shige kwana goma sha biyar ba bi ma'ana alal misali wanda take yin al'adanta kwana goma sha biyu ne a duwata to kayan ta ƙara kwana uku kwana goma sha biyar amma in kwana goma sha uku take yi duwata in ta ƙara kwana uku ya koma kwana goma sha shida to wannan ba za ta ƙara kwana uku ba ta ƙara kwana biyu haka nan take yin kwana goma sha hudu to ita kuma kwana ɗaya kaɗai za ta ƙara shikenan sai ta ba za ta ce bari ta ƙara uku kamar yadda aka faɗa ya kai sha bakwai ba shine ma nan ta jawo kansa ta shirya yau mai walil hamili ga mace mai ciki fa sai kuma yau haila ya zo mata ba da salasa ta ashirin bayan kwana bayan wata uku to wannan ita famsa ta ashirin yau kwana sha biyar ne wa nawiha da makamancinta wa ba da sittata ashuri in kuma bayan wata shida ne kuma yau sai ga haila ya zo to wannan 20 na za ta yi kwana 20 ne wa nawiha da makamancin wata shida wata bakwai wata takwas wannan duk kwana 20 za ta yi fa in taqatta'a dama idan jinin nan ya zo sai yana yayyankewa mala yace lafaqat ayyamuhu sai ta tara kwanakin hatta ta kammila adata har sai ta cika al'adanta al'adanta kwana shida ne jini dai zo kwana ɗaya sai ya yanke sai bayan kwana biyu sai ya sake zuwa sai ya sake yankewa to sai ta irga kwana biyu kenan tana da sauran kwana hudu al'adanta bayan kwana uku sai ya sake zuwa to shi kenan sai ya sake yankewa to ta samu kwana uku har dai ta tara ya kai kwana shida to yana wuce kwana shida ko ya sake dawowa wato wannan ya zamanto wani abu daban ya domin ita al'adanta ya cika a wannan waje din shi malai yace lafaqat ayyamu hatta tukammila adata har sai ta cika al'adanta in ya wuce nan to shikenan ko ya sake dawa ba za ta lura da shi ba sai ta zanto kawai za ta ci gaba da yin ibadanta sai ta je wajen likitoci kuma wannan ya zama jini na istihala malai yace wala yahillu bi halatta balil ha'idi ga mai haila salatun sallah wala saumin ko kuma azumi wala tawafin ko kuma tawafi wala masul mushafi ko kuma daukan littafin alkur'ani ko shafan alkur'ani wala dukuli masjidin ko kuma shiga masallaci wannan duk bai halatta gare ta ba wa alaiha amana kan ta qada'u sawmi tarama azumin duk da ya wuce ta a lokacin al'ada tunda ta dakatar da duk wani aiki na ibada to azumi za ta rama dole salata amma banda sallah wa qira'atuha ja'izatun amma karatun da za ta yi kuma na koda alkur'ani ne ja'izatun wannan ya halatta ta yi babu matsala a kai wala hilu li zawjiha bai halatta ga mijinta ba bai halatta menene bai halatta ga mijinta ba farja hawatu farjinta ne haila mijinta ba zai zakke mata ba wala ma baina surratiha wa rukbataiha haka nan bai halatta ga wannan mijin ya kusanci ma baina surratiha abinda ke tsakanin cibiyanta wa rukbataiha da gwiwoyinta ba hatta ta tasila har sai ta yi wanka wannan ya kare malam zai shiga magana kan nifasi malam ya ce fasulun fin nifas wannan fasali zai mana magana kan nifas wato shine jini na aihuwa jinin biki wa nifas kalhaidi fi man'ihi kaga jini na biki kalhaidi kaman jini na haila ne fi man'ihi cikin abin da yake hanawa wa aktsaruhu mafi yawan shi 60 yawan kwana 60 ne fa idan qata addamu idan jinin ya yanke kabla ha gabanin kwana 60 walau fi yawmin wiladati ko da a ranar aihuwa ne an aihu da safe kafin azhar sai jini ya yanke babu alaman shi babu shi yaga ta salatto ta yi wanka wa sallar ta yi sallah fa iza awada ha idan jinin ya sake dawowa shine awada haddamu fa in kana baina baina kuma idan ya kasance tsakanin yankewan wannan jini da dawowan jini na biyu ya kai hamsata ashara yauman wato kwana goma sha biyar fa aksara ko kuma abin da ya fi haka kana sani haidan wannan ya kasance wannan jini kana sani wannan jini na biyu da ya dawo to ba jinin biki bane jini ne na al'ada bi ma'ana jini ne na haila wa illa in ko bai kai kwana goma sha biyar ba bumma ilal awwal sai ta tara wayancan kwanaki ta hada shi da na farko bi ma'ana wato za ta yanke batun sallah da ibada ga baki daya danan ta yi kwana goma alal misali ya yanke sai bayan kwana goma ya dawo toron da ya dawo sai ta ce to yanzu a cikin kwana 60 daman na jinin biki ta yi kwana goma sha ɗaya to za ta yi ta yin haka har in jinin da bai tsaya ba tana nan ba sallah ba azumi har ya kai kwana 60 daga ran da ya kai na kwana 61 sai ta ci gaba da sallah ta nemi magani shine wa illa in ko ba haka ba bumma ilal awwal ta tara wa'annan kwanaki zuwa kwanakin farko kafin jinin ya yanke wa kana min tamamin nifasi ya kasance daga cikon jinin biki ne wannan faslun malam yace wannan fasali zai mana magana fil awqati akan lokuta wannan lokuta ana nufin lokuta na sallah malam yace al waqtul mukhtar zababben lokaci lizuhri domin sallar azahar min zawalin daga lokacin da rana ta karkata zawalin shamsi daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama ila akhirar kama har zuwa karshen kama karshen kama shine lokacin da inuwa ya kai daidai da tsahin abin da ka ajiye shi to wannan zababben lokaci ne yalwatacce domin yin sallar azahar wal muhtari lil asri zababban lokaci na yin sallar la'asar kuma min al daga lokacin da inuwan kowane abu ya kai tsahin sa daidai ila al isfar har lokacin da rana ta soma yin fatsi wannan duk zababban lokaci ne na yin sallar la'asar wa bururiyuhuma larura kuma zaɓen lokaci wanda yake na larura bi ma'ana larura ne zai sa baka yi sallar azahar ba har wannan lokacin ko kuma baka yi sallar la'asar ba har wannan lokacin to larura na azahar da la'asar sun yi tarayya ilal gurubi har lokacin da rana ta faɗi ka kai la'asar har lokacin da rana ta faɗi to wannan larura ne ya kai ka wannan lokaci din wal muhtar zababban lokaci lil maghribi ga sallan maghriba shine kadar gurgurdan ma ta salla fihi ba da shuruɗiha gurgurdan a yanda za a sallace ta ba da shuruɗiha bayan an kawo sharuɗanta yin tsarki yin alola shiga a yi sallah shikenan wannan shine zababban lokacinta والمختار zaɓaɓɓen lokaci lil isha'i ga sallan isha'i min maghibi shafaƙi daga ɓuyan shafaƙi ila sulisul laili har zuwa ɗaya bisa uku na dare wannan duk lokaci ne na yin sallan isha'i wa baruriyuhuma lokaci kuma na larura wanda larura ne zai saka jinkirta sallan isha'i har zuwa wannan waje din ko kuma sallan magriba har zuwa wannan lokaci ila tulu alfajiri tun daga ɗaya bisa ukun dare har zuwa alfijir yake to to wannan shine lokaci na larura wal muhtar zababban lokaci lisubhi ga sallan asbahi min alfajiri daga lokacin alfijir ila isfari har zuwa lokacin falsafatsi na daukowar rana al'ala madaukaki to wannan shine zababban lokaci na yin sallan asuba wa daruriyuhu larura kuma lokaci na larura shine ila dilo ishan har ga rana ta fito sai ka taso kuma lokacin zaka yi sallah to larura ne kadai za ta kai ka wannan lokaci din wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika amma rama ko fil jami'i a cikin dukkan wannan ma wara'a zalika abinda ke bayan wannan abinda malam yake nufi wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika lokacin zababben lokaci ya zo ya wuce lokacin laruri ya zo ya wuce to abin fada za ka yi a wannan lokacin ka zo lokacin ramako ne kamar yanzu sallan azahar ba ka yi ba har aka zo magariba to yanka zo lokacin sallan magariba ka ga zababben lokaci da laruri di ya wuce me ya rage a wannan ka koma lokaci na ramako sallan ta riga ta wuce maka a lokacin ta baki ɗaya guda biyu yanzu ramako ne wal qada'u fil jami ramar kofil jami'a cikin dukkan wannan mawara a zalika shine abin da yake koma bayan wayannan lokaci da muka lissafa guda biyu na muftari da laruri wa man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqta waqtaha har lokacin ta ya fita fa alaihi zambul azimun wani yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasin sai dai in ya kasance ya manta aw na'iman ko kuma yayi bacci shine kawai abin da zai dauki wancan zunubi din wala tusallin nafilata bada salatu subhi ba za ka yi sallan nafila ba bayan sallan asuba ila irtifa'i shamsu har sai rana ta riga ta daga ta wannan lokaci za ka yi wani hakina haka nawa ba da salatul asri ba za ka yi sallan nafila ba bayan sallan la'asar ila salatul magrib zuwa sallan magriba har sai bayan magriba rana ta faɗi gabaki ɗaya lokacin magriba ya yi ko an yi sallan magriba to nan sai ka yi nafila wa ba da ɗulu'il fajiri haka nan ba za ka yi nafula ba bayan alfijir ya keto illal wirda sai dai wiridi li na'imin an ga wanda bacci ya rinjaye shi ba ka yi shafa'i da wuturi ba gashi alfijir ya fito to za ka yi shafa'i da wuturinka a wannan lokaci din wayan da julusul imamil juma'a haka nan ba za ka yi nafula ba lokacin da liman ya zauna alal mimbar akan mimbari ranar juma'a wa ba da juma'a ta nan ba za ka yi nafila ba bayan sallan juma'a hatta ya firji min masjid har sai ya fita sai ka fita daga cikin masallaci kafin ka soma cewa za ka yi nafila fasulun wannan fasali zai mana bayani fi shuruɗin salati cikin sharuɗai na yin sallah mala ya ce wa shuruɗin salati sharuɗan sallah na farko ɗaharatul hadasi a samu tsarki na hadasi wa ɗaharatul khabasi a samu tsarki na khabasi ga baki ɗaya to wannan sharaɗi ne min albadani daga jiki wa sobi da tufan da zaka sa wal makana da kuma inda zaka zauna wayannan sharaɗi ne na na yin sallah wa satrul aurati da kuma suturci al'aura wannan sharaɗi ne wa istiqbalul qiblati da kuma fuskantar alqibla wannan sharaɗi ne wa tarkul kalami hakan nan barin yin zance wannan sharaɗi ne wa tarkul af'alul kasir da barin ayyuka masu yawa wayannan sharaɗi ne a cikin sallah to he malam zai zo ya mana bayanin wannan suturci al'aura din daga farko yace wa auratul rajuli wato al'aura na namiji ma baina surrati ila rukbati shine abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwan kafa to wannan shine al'auran namiji wal mar'atu ita ko mace kullaha dukkaninta auratun al'aura ne ma adal wajha sai dai fuskanta shine kadai wanda ba al'aura ba wal kaffaini da tafukan hannunta wa tukrahu salatu makaruhi ne mutum yayi sallah fi sarawili a cikin wando kawai ya sa wando shi kadai babu komai a sama wannan makaruhi ne illa idza kana fawqa hashay'un sai dai idan a saman wandan akwai wani abu ko mayafi ko riga ko singileti to wannan shikenan aw lam yakun inda huma yalbisu ko kuma bai samu abin da zai sanya ba a jikinsa sai dai wandan kadai to wa man tanajjasa thawbuhu wanda tuffan shi ta zamanto mai najasa wannan yaji sauban gairahu sai bai samu wata tuffa ba sai wannan mai najasan wannan yaji ma'an yagsulu sannan kuma bai samu ruwan da zai wanke wannan tuffa mai najasa ba aw lam yakun indahu ma yalbisu ko kuma bai samu abin da zai tufatattar da kanshi ba hatta ya gasulu har zuwa ya wanke wannan tufa ɗin sannan wa khafa khurujal waqti ya ji tsoron kada lokaci ya fita to sallabi najasati yayi sallah da wannan najasa tufan nashi ne najasa ya sanya ta yayi sallah wala yahillu bi halatta ba ta'khir salati jinkirta sallah da adami taharati domin dalilin rashin tsarki a ce an jinkirta sallah har lokacin ta ya fita a in an ga abu ya ƙure babu yanda za a yi saboda babu ruwa da sauransu to sai a yi taimama a fuskanci sallah wa man fa'ala zalika malaita duk wanda ya aikata haka ya jinkirta sallah a dalilin rashin tsarki asarabahu wannan ya saba ma ubangijin shi wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu wanda kuma bai samu abin da zai suturce al'auransa da shi ba gashi lokacin sallah yayi sallah uryanan yayi sallah a tsiraicen shi wa man aqa al-qiblata wanda ya saba ma al-qibla inda ya kalla ba alƙibla ya kalla ba kawai mu da muke nan bai kalli alƙibla ba sai kalli wani alƙibla ya kalli yamma kamar mu da muke nan wajen to wannan ada fil waqti ya maida wannan sallah a cikin lokaci malam yace to daga nan har zuwa gaba wa kulli i'adatin fil waqti duk abin da aka ce a maida shi fil waqti a cikin lokaci fa hiya fadilatun wannan mustahabbi ne wa kullu ma tu'adu dukkanin kuma abin da aka ce a maida minhu salatu fil waqti fala tu'adu minhu fa'itatu wan nafilatu wanda ta wuce da nafila wannan ba sai an mayar ba al fa'ita an ci a mai da sallah a cikin lokaci yaushe ne sallah ta zama fa'ita shine lokacin ta ya riga ya wuce muhtarinta ya wuce lalurinta ya wuce ta zama fa'itacin to wannan in an ce a mai da sallah a cikin lokaci to ita wannan ba ba sai ka mai da ita ba daman mustahabbi ne amma in kana cikin lokacin ta sai aka ce a mayar fil waqti a cikin lokaci kuma kana cikin lokacin ta to sai ka mai da wannan sallah din wannan shi ma ya kare malam yace faslun fara'idul salati wannan fasali zai mana magana kan farillan sallah na farko niyyatus salatil muayyana mai yin sallah zai yi niyyan yin sallah al muayyana ta ayyananniya azhar la asr magriba isha'i ko kuma asbahi zai ayyana cewa eh sallan nan sallan kaza zai yi wa takbiratul ihrami zai yi kabbaran harama wal qiyamu laha zai yi tsayuwa domin kabbaran harama wal fatihatu sai kuma karatun fatiha farilla ne wal qiyamul tsayuwa domin karatun fatiha nan ma farilla ne war ruku'u sai ruku'u farilla ne war raqu minhu dagowa daga ruku'un shi ma farilla ne was sujudi sai kuma yin sujada sujadan nan alal jabhati akan goshi ga baki daya shi ma farilla ne war raqu minhu sai dagowa daga sujadan shi ma farilla ne wal itidal sai daidaito bi ma'ana in ka tsaya sai ka daidaita a tsaye in ka yi ruku'u sai ka daidaita a ruku'u in ka yi sujada sai ka daidaita a sujada in ka dago daga ruku'u sai ka daidaita a ka dago shi ma farilla ne waɗumani na sai natsuwa wannan shi ma farilla ne wa tartibi sai kuma jerantawa bainal fara'idi tsakanin farillan jerantawa bainal fara'idi wato bi ma'ana kada ka zo ka so masalla da ruku'u a'a domin akwai farillan da yake gaba da ruku'u sai ka yi karatun fatiha tukunna kada ka zo yin sallah ka kabbara harama sai ka je sujada eh farilla kai to amma akwai farillan da suke gabanta kaman karatun fatiha tsayuwa domin shi ruku'u dagowa daga ruku'u kafin a je wannan farilla din wassalamu sai kuma sallama wa julusu hullazi yuqarinuhu sai kuma zaman da za a yi sallaman a ciki zaman da zai dauke ka kace assalamu alaikum din to wannan zama din shi ma farilla ne wani yana nuna mana ba a yin sallama a tsaye ko kuma ba a yin sallama a ruku'u ko a sujada wa shardin niyyati sharadi na niyya da aka soma lissafawa ita ma tana farilla shine muqaranatu hali takbiratul ihrami agwama niyyan da kuma furicin kabbaran harama Allahu akbar na farko farilla ne to a daidai wannan lokacin zaka hada da niyya a cikin zuciya wasu na nuha sai kuma sunnonin sallah alqiyamati na farko ta da iqama wasurata sai karatun sura allati ba'da al-fatiha wanda take bayan fatiha wal qiyamul hasa tsayuwa domin karatun sura ɗin wasirru fi ma yusirru fihi sai kuma yin ɓoye karatu a inda ake ɓoye karatu a ciki kamar rakawoyi biyu na ƙarshe na sallan isha'i da raka ɗaya na ƙarshe na sallan magriba da dukkanin rakawoyi hudu na sallan azhar da la'asar to wayannan ɓoye karatu a wannan wurare wato sunna ne wal jahar sai kuma bayyanawa fi ma yujharu fihi inda ake bayyana karatu wannan sunna ne kamar sallan asubahi da rakawai biyu na sallan magriba na farko da rakawai biyu na farko na sallan isha'i wannan duk ana bayyana karatu to bayyanawan sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu sai kuma fadan sami Allahu liman hamidahu wannan sunna ne wa kullu takbiratin kai dukkanin kabbarori na cikin sallah sunna ne ilal ula sai dai kabbaran nan ta farko na kabbaran harama wanda ita ce farilla wata shahudani sai kuma tahiya guda biyu na farko da na biyu wayannan sunna ne haka nan julusu lahuma zama domin wayannan tahiya din wata qadimul fatihati gabatar da fatiha ala surati akan sura wannan sunna ne kada ka zo ka soma karatu da wato sura kafin fatiha a ka soma yin karatun fatiha din kafin ka zo ka yi sura wannan ita kanta sunna ce والتسليمة الثانية والثالثة سيكما ينسلما نبي دنأكو للماموم غمامو تونن سنونيني والجهر سيبينا وبالتسليمة الواجبة دسلما تواجبة إتتي سلما تفرقو كفتئة أبيني كما إن ذاك فتكبر هرما أبينا ونن سناني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكما صلاة منزان الله صلى الله عليه وسلم a lokacin tahiya ta biyu wannan sunna ne wasu judu sai kuma yin sujada alal anfi akan hanci wal kaffaini da tafukan hannu biyu war rukbataini da kuma gwiwa guda biyu wa atrafil qadamaini da kuma wato tafin yatsu manyan yatsu to waɗannan sunna ne wato sune gabbai guda bakwai da aka ce ayi sujada akan su wasu sutura sai kuma sanya sutura da gairin mamumi ga wanda ba mamu ba wa kallu ha mafi karancin sutura gilazu rumhin shine ya kai kaurin wato goran mashi wa ɗuli zira'in sannan kuma tsayinsa ya kai zira'i ɗaya bi ma'ana sutura ana sanya shi a gaban mai sallah saboda kada wani ya zo ya shiga ya wuce ta gabanka din mai wucewa sai ya wuce ta bayan sutura din ba zai wuce tsakaninka da wannan wato shine dan katako da ake sawa a gaba lokacin da ake yin sallah ana sa shi shaida ne kana yin sallah domin kada wani ya zo ya shiga gabanka a daidai wannan lokaci sai dai ya zaga ta bayan suturan to shine malami mana bayanin sutura a wannan waje din wa duluhu zira'un ɗahirin sannan ya kasance mai tsarki shi wannan suturan sabitin tabbatacce ba wanda zai faɗi ba gairin mushawwashin wato suturan ya kasance ba wanda zai dinga ɗaukan hankalinka ba a lokacin da kake sallah kana sallah kana kallon shi wayan su tunani suna shigo maka wa fabailu ha mustahabban sallah na farko raful ya daina daga hannuwa inda al-ihram lokacin kabbaran harama hatta tuqabila al-uznayn har sai sun kai daura da kunnuwa wa qaulul ma'mun da kuma fadin mamu wal fazl da mai sallah shi kadai rabbana walakal hamdu wannan mustahabbi ne wa ta'minu ba'da al fatiha da cewa amin bayan karatun fatiha mustahabbi ne lil fazl ga mai sallah shi kadai wal ma'mumi da mamu wala yaqulu hal imamu liman ba zai ce amin ba illa fi qira'ati sirri sai dai inda yake karatu a boye wa tasbihu sai kuma tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'u wadda sai kuma yin suna mustahabbi ne wadda sai kuma yin addu'a fi sujudi a cikin sujada wannan mustahabbi ne wa tadwilil qira'ati sai tsawaita karatu fi subhi a sallar asuba wa zuri da sallar azhar taliha wanda take bin sallar asuba din nan fa to wannan mustahabbi ne wa taqsiruha sai gajarta karatu din fil asr a sallar la'asar wal maghrib da sallah na magriba wannan mustahabbi ne wa tawassutuha sai tsakaita ta tsakanin tsawaita ta da gajarta ta a samu tsakiya to wannan mustahabbi ne a yi fil isha'i a sallar isha'i wata kuni suratul ula qabla saniya wa atwal minha wato sura ta farko in ana sallah suran da za a karanta ta farko ta kasance qabla saniya tana gabanin sura na biyu in a raka'a na farko ka karanta alam tara kaifa to kada ka koma da baya komawa da baya shine yake je wailin likullu humazatul lumaza a a sai ka karanta lilafi ko ka karanta araital lazi shine na farkon ta kasance tana gaban nabiyin haka zaka to da mal qur'ani daga bakara ya taho zuwa nasi bi ma'ana daga fatiha zuwa nasi yake ba daga nasi ya koma sama ba to kai karatun kan kana mai gangarowa ba kana mai haurawa ba malam yace wa min minha sannan kuma na farkon suran farko ta kasance ta fi ta biyu tsahi kada suranka ta biyu ta fi ta farko tsahi duk suran za karanta ta farkon ta fi ta biyu tsahi wal hay'atul ma'luma sannan mustahabbi ne ka kasance cikin kamanni ma'lumatin sananniya fi ruku'i wajen ruku'u wasu sujudi da sujada wal julusi da zama bi ma'ayatul ma'luma shine wato kamana sallah in an ganka an san wannan sallah yake yi ba wani abu ba wal qunut hakan nan yin al qunut wannan mustahabi ne sirran shi ma ana yin sa boye ne qabla ruku'i gabanin ruku'u wa ba'da surati bayan an karanta sura fi saniyati subhi a raka'a na biyu na sallar asuba wa yajuzu ya mahalata ma ayi ba'da ruku'i bayan ruku'u din wanda abu sai yin addu'a ba'da tashahhud sani bayan ka gama tayya na biyu kayi addu'a a wannan lokaci mustahabi ne wa yakunu tashahhud sani tayya na biyu zai zamanto atwalu shine yafi tsayi min al-ula daga tahiyya na farko wa tayammum sai kuma damaitawa bisalami lokacin da ka zo yin sallama ka mai da fuskanka ta hannun dama wannan mustahabbi ne wa tariki sababa sai kuma motsa asababati babban yatsa manuniya kenan fita shakudi a wajen tahiya to wannan mustahabbi ne wa yukrahu makaruhi ne al-iltifatu fi salati wato yin waige a cikin sallah ana sallah kana kallon nan kana kallon ce wannan kai abin da yake makaruhi amma sallah bata ɓaci ba wata gamibul ainaini ko kuma ririnsa idanuwa mutum ya dinga rufe ido a cikin sallah wannan ma makaruhi ne wal basmala ko kuma faɗan bismillah wa ta'awuz da yin a'udhu billahi bi ma'ana at-ta'awuz fil faribati a cikin sallah na farilla to wayannan duka makaruhi ne amma waya juzani ka ya halatta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fil nafli a cikin sallah na nafila walukuba ala rijlil wahidi hakan nan makaruhi ne mutum ya tsaya akan kafa daya lokacin da yake sallah illa an ya tula kiyamahu sai dai in tsayuwan shi ne ya dade to wannan ba ba laifi ya daga kafa daya ya dogara akan daya wal iktiran rijlaihi ko kuma ya hada kababuwansa guda biyu ya matse su haka wannan shi ma makaruhi ne waja'al dirhami ko kuma ya sanya dirhami au garihi ko wani safifa mihi a bakinsa ko kuma abin da yake kama da wannan to wannan duk makaruhi ne waka zalika hakan nan dukka makaruhi ne gabato da ma yi shawishuhu abinda zai ɗauke hankalinsa fi jebihi a cikin aljihunsa au kummihi ko kuma gefen rigan shi au ala zahiri ko kuma ya ɗora wani abu a bayan shi to duk wayannan inda za su kawar masa da tunani to wannan duk gabaki ɗaya makaruhi ne watafakuru makaruhi ne yin tunani fi umurin duniya a al'amura na duniya wa kullu ma yashghuluhu anil khushu' da dukkanin abin da zai shagaltar da shi daga barin kaskantar da kai fi salati a cikin sallah wannan makaruhi ne mala yace faslun li salati nurun azimin ga sallah akwai haske wanda yake mai girma tushriku bihi qulubul musallin wanda wannan yake haskaka zukatan masu sallah wala yanawiluhu amma babu mai samun wannan haske ilal khashi'una sai dai masu jin tsoron Allah fai za a taita ila salati saboda haka idan ka zo yin sallah fafarrig qalbaka min ad-dunya ka cire wato ka karkata zuciyarka ga baki ɗaya min ad-dunya daga abin da ke duniya wa mafi hada abin da ke cikin duniya din washtagil ka shagalta bi muraqabati maulaka da ganawa da mahaliccinka allazi tusalli wanda kake yin sallah liwajihi ga yaddan shi wa ta kirka kudurta annan salata lallai sallah khushu'un tsoro ne wata wabu'un da kaskantar da kai lillahi ga Allah subhanahu mai tsarkin sarauta kana yin wannan bilkiya ta dalilin tsayuwa da kake yi war ruku'i da ruku'u wasu judi da sujjadan da kake yi wa ijlalin sannan ka kudurta lallai cewa girmamawa ne na Allah wa ta'azimul lahu da kuma girmamawa gare shi ta dalilin yin takbir kabbarori wa tasbihi da tasbihi wa zikri da kuma karatun alkur'ani fa hafin saboda haka ka kiyaye ala salatika akan sallanka fa innaha domin ita ita ce a'zamul ibadati wato mafi girman ibada wala taturki shaitan kada ka bar shaitan ya tulubu bi kalbika ya zo yana wasa bi kalbika da zuciyanka wa ya shiga luka ya shagaltar da kai an salatika daga barin sallanka hatta ya misa kalbaka har ya shafe zuciyanka wa ya hari muka ya haramta maka min lazzati na daga jin daɗin anwarin salata haske na sallah fa alaika saboda haka yana kanka bi dawamin khushu'i da dawwaman tsoron Allah fiha a cikinta fa innaha domin ita sallah tanha tana yin hani an alfasha daga alfasha wal munkar da abin ki bi sababil khushu'i ta dalilin jin tsoro da zaka sa fiha a cikinta fasta in billahi saboda haka nemi taimakon Allah innahu lalle Allah khairul musta'ani shine fiyayyen mai taimako wannan fasali ya kare fasulun lissalatin makurwar ga sallah wanda take ta farilla sab'ata ahwalin akwai halayya yanayi guda bakwai murattabatin wanda suke jere tu'addi alaiha wanda ake bada wannan sallah akan waɗannan halayya guda bakwai din arba'atun minha alal wujubi halayya guda hudu daga cikin guda bakwai din nan alal wujubi wajibi ne bi ma'ana in ba wannan ayi wannan in ba wannan ayi wannan har guda hudu wannan wajibi ne wa salasatin guda uku na ƙarshe kuma alal istihbabi kan abin da aka so a samu ne fallati alal wujubi wannan wanda suke kan wajibi awwalu ha na farko alqiyamu shine mutun yayi sallah a tsaye bi gairi istinadin ba tare da ya jinginu ba nabi sun alqiyamu sai yayi sallah a tsaye bi istinadin ya jinginu in ba zai iya yin sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba to sai sallan na a tsaye tare da jingina sun marjulusu idan ba zai iya yin sallah a tsaye tare da jinginuwan ba ma to sai yi sallah a zaune bigairi istinadin ba tare da ya jingina da wani abu ba in wannan ma ba zai samu ba sun majlusu sai yi sallah a zaune bi istinadin da jinginuwa fatartibu to jeranta baina hazihil arba tsakanin wayannan guda hudu alal wujubi wajibi ne idza qadara idan kana da iko ala halatin minha akan hali guda daya wa salla bi halatin duna sai kai salla da hali na kasa da wannan batalan salatu to wannan salla ta baci sallan wannan mai salla wato ta baci gabaki daya ma'ana zaka yin salla a tsaye baka jingine ba sai kai salla kana jingine to sallan ka ta baci wasalasatu wannan hali sauran hali guda uku kuma allati alal istihbab wanda suke kan mustahabbanci shi wa ayin salli al ajizu shine wanda ya gajiya yayi sallah ala hazi salasa al mazkura ala janbihi wato akan wayannan halayya da aka lissafa din nan guda hudu to wannan guda ukun zai yi sallah sai ya- sai ya kwanta ala jambihil ayman akan gefen jikinsa na dama wannan idan ba zai samu ba sun ma'alal aisari sai ya koma gefen jikinsa na hagu ya kwanta ta gefen jikinsa na hagu ya yi sallah in wannan ba zai samu ba sun ma'ala zahari sai ya yi sallah a rigingine to bayan kana fi salasati idan ya saba a cikin waɗannan guda ukun in a wannan guda ukun ne ya saba wannan nan tufin salatu sallan shi bata ɓaci ba wal istinadu jinginuwa allazi tabtulu bihi salatu wanda sallah take baci da shi na alqadiru shine jinginuwa nan na mai iko ala tarki akan ba zai jinginin ba sai ya jingina to huwa allazi yasqutu bi suqutihi shine jinginuwan da in an cire abinda ka jingina akai kai ma zaka fadi to wannan jinginuwa da kai shine jinginuwa wanda take bata sallah wa in kana la yasqutu bi suqutihi amma idan ka jinginu in an cire abin da ka jinginu da shi ba za ka yi ka fadi ba to kowa makruhun wannan makruhi ne amma bai kai ga bata sallah ba wa amma nafilata amma sallah na nafila fa yajuzu ya halatta lil qadir ala al qiyam ga ne iko yayi sallan na a tsaye an yi salli ha ya jalisan yayi sallah a zaune amma wala hu nisfu ajrul qa'im yana da rabin ladan wanda yayi sallah a tsaye waya juzu ya halatta an da kula haya shiga sallah na nafila jalisan a zaune waya kuma ba da zalika ya miƙe bayan zaman da ya yi an da kula ha ka'iman ko kuma ya shige sallan nan a tsaye can da ya gaji waya jirisu sai ya zauna ba da zalika bayan wannan illa an da kula ha bi niyyatil qiyami sai dai in ya shiga sallan nan da niyya na tsayuwa to fahimta unnan babu dama julusuhu ba da zalika babu dama ya ce da ya zauna kuma bayan haka inda da niyyan zai yi wannan sallan a tsaye ne ya shiga to wannan babu dama kuma ya zauna wannan fasali shi ma ya kare mala yace faslun wannan fasali zai mana bayani yajibu qaba'u wajibi ne mutum ya rama ma fi zimmatin abinda ke wuyan shi minas salawati na daga salloli wanda suka wuce shi wala yahillu bai halatta ba ga shi wancan baligi da muka so magana at tafrid wato yayi sak- sakaci ko ganganci fiha a cikin rama sallah wa man salla duk wanda yayi sallah kulli yawmin kowanne rana khamsata ayyamin sallah na kwana biyar to fa laysa bi- bi- bi mufrid wannan bai kasance mai sakaci da sallah ba bi ma'ana ana bin salloli na kwanaki da yawa to sai yazo yana yin sallah na kwana biyar a kowane rana to wannan bai zamanto mai sakaci ba an nuna maka wato mafi karancin abin da zaka yi kenan waya tabiha zai rama wannan sallah ala nahwa ma fatatku a halin yadda sallan ta shige mishi in kana habariyatan in daman sallolin sun shige mishi a na zaman gida ne to zai raqaba ha habariya zai rama wannan sallah a irin sallah na zaman gida wa in kana safariyatan idan sallan da ta shige mishi wato ta tafiya ce qabaha safariyatan zai rama ta a sallah irin ta tafiya sawa'an daidai ne kana hinal qaba'u ya kasance lokacin da zai yi ramakon nan fi habarin a zaman gida ne aw safarin ko kuma a hali na tafiya ne in a hali na tafiya ne ma zai yi ramakon sallah to zai rama in kuma sallan da ta shige shin ta zaman gida ne sai ya rama ta a hali na eh, a kamanninta na zaman gida rakawoyi hudu babu kasaro in kuma a gida ne ma sai da ya dawo gida zai rama sallolin da suka wuce shi a hali na tafiya duk da yana zaune a gida to sai ya rama su rakawoyi bibbi wato yayi kasarin su a halin da suke ciki mala yace wa tartibu kaga jerantawa bainal hadiratayn tsakanin salloli na zaman gida guda biyu wa baina yasiril fawaiti da tsakanin salloli da suka wuce amma kaɗan ma'al hadirati tare da wanda take ta zaman gida wajibin wannan wajibi ne ma zikir tare da ambato in dai ka tuna cewa ana binka wannan sallah din to ka jeranta su a wajen wannan ramako din wajibi ne bi ma'ana ka so yin wanda ta wuce kafin ka yi wanda ake zaune da ita anan wal yasir can da malam yake cewa yasirul fawaiti sune arba'u salawatin salloli guda hudu alal misali azhar da asr magriba isha sai kuma ga asuba ta zo to wajibi ne kai rama waɗannan azhar la'asar magriba isha'i kafin ka yi asubahi din fa'adina ko kuma abin da bai kai haka ba wa man kanat alaihi arba'u salawatin duk wanda ya salloli hudu suke kan shi fa akalla ko kuma ba su kai hudu ba sallaha qabla al-hadirati walau kharaja waqtaha ka sallaci waɗannan salloli guda hudun ko uku ko biyu ko ɗaya qabla al-hadirati gabanin sallah wanda za a yi ta a yanzu walau kharaja waqtaha ko da lokacin ta ita ma zai fita din wa yajuzu al-qaba'u ya halatta a yi ramako fi kulli waqtin a kowane lokaci kowane lokaci lokaci ne na ramako wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u amma wanda yake da ramako na sallah to shi fa wannan babu hali yayi nafila wala yusalli duhan ba zai yi sallan walaha ba ma tunda ana bin shi ramako na farilla wala ya qiyamu ramadana ba zai yi sallan ashan ba tunda ana bin shi ramako na nafila wala yajuzu lahu babu abin da ya halatta gare shi illa shafwal witru sai dai shafa'i da witri wannan kan zai yi su ko da ana bin shi wato wasu salloli wanda suke na farilla wal fijru wal idani wa kusufi wal istisqa'i wato zai rama wannan zai iya yin sallar shafa'i da wutiri wal fijru da sallah na raka'atul fajri wato rakawai biyu da ake bayan alfijir ya fito kafin sallar asubahi wal idan da sallar azumi da na lahiya wal kusufi da sallar kisfewar rana ko wata duka zai yi wannan wal istisqa'u da sallar shayar da fari bi ma'ana ruwa yayi kamfoto zai iya fita yin sallah domin roƙon Allah Allah ya kawo ruwa wannan zai iya yi waya juz ya halatta liman alaihi alqaba alaihim alqaba'u ga wanda suke da ramakon sallah akai an yi sallu jama'atan dukkanin su ana bin su sallah to ya halatta su tare su yi jam'i wajen ramakon nan idza stawat salatuhum idan sallan su ya daidaita dukkanin su azhar ne ta wuce to su rama azhar din gabaki ɗayan su amma in azhar ne wannan kuma la'asar to ba za su rama gaba ɗaya ba kowa sai ya nashi wa man nasiya da ma alaihi wanda ya manta yawan abin da ke kan shi minal qaba'i na daga salloli da suka wuce shi shi ya manta adadin su ya manta saboda yawan su sallah ya yi sallah adadan kwatankwacin laye bakama a hushakkun babu wani kokonto a cikin zuciyar shi har ya ji ya gamsu yanzu kan na gama biyan sallolin da ake bina to anan ne zai tsaya da yin sallah wannan babi kuma ya kare babu fi sahawi wannan babi zai yi mana magana akan sahawi mana yace sujudu sahawi sujadar rafkanuwa fi salati a sallah sunnatin matsayinta sunna ce falin nukusani ga wanda ya rage sallah ko kuma ya rage wani abu a cikin sallah sajada tani zai yi sujadu ne guda biyu kabla salami gabanin yayi sallama ba da tamami tashahhudain bayan ya gama tayyansa guda biyu yazidu badahuma tashahhudan akhar yazid zai kara badahuma bayan wannan sujadu guda biyu zai kara tashahhudan akhar tahiya sabuwa daban walin ziyadati idan kuma ƙari yayi a sallah shi ma zai yi sajadatani sujadu guda biyu bada salami bayan sallama wa zada sajadatan bada salami bayan sallama ya tashahhad yana mai yin tayya bada ha bayanta wa yusallim yana mai yin sallama taslimatan ukhra sabuwar sallama banda wanda yayi wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi sana'a a lokaci ɗaya kuma yayi ƙari a cikin sallan shi sajada qabla salami zai sujada gabanin sallama wa man nasa sujudul qabli wanda duk ya manta sujadan qabli hatta sallama har yayi sallama sajada in kana qariban to yayi wannan sujada na ba'adi kenan nan zai mai da ita ba'adi in kana qariban idan yana kusa wa in dala in lokaci yayi tsahi aw kharaja min al-masjid ko kuma ya fita daga masallaci ba dala sujudi sujadan nan ta ɓaci mala ya ce wa tabbilis salatu sallah tana ɓaci ma'ahu tare da shi in kana tunda bai yi wancan kabli ba sannan kuma bai zo ya iya yin ta a ba'adi ba saboda lokaci ya tafi ko kuma ya fita ma ya tafi to wannan sujada ta ɓaci wa tabbilis salatu ma'ahu sallah tana iya ɓaci tare da ɓacin wannan sujadan in kana ala salasati sunanin in dai abin da ya kai shi yin kablin nan sun kai sunnoni uku wanda muka lissafa a sunnonin sallah au aksara min zalika ko kuma ma ya fi uku wa illa in ko dama abin da zai sa yi sujadan kabli bai kai sunnoni uku ba to fala tafil sallan shin nan fa bata baci ba wannan sai sujudal ba'adi wanda duk ya manta sujadan ba'adi saboda ƙarin da yi a sallah sajada huto yayi wannan sujada walau ba da amin koda bayan shekara ɗaya ne wani manna ƙasa faribatan wanda duk ya tauye wata farilla daga cikin farilla na sallah to ya sani fala yujzihi sujudu anha sujadan qabli ko ba'adi ba za ta isar masa ba har sai ya kawo wannan farilla da ya rage wa manna ƙasa fada'ila wanda kuma ya tauye mustahabbi a cikin sallah to fala sujuda alaihi babu ma sujada akan shi wala ya kunin sujadar kabli sujada na kabli baya ba bai kasance ba illa litarki sunani sai dai a lokacin da mutum ya bar sunnoni a cikin sunnonin sallah illa litarki sunnata ne inda mutum ya bar sunnoni guda biyu fa aksara ko kuma mafi yawa ga haka wa amma sunnatul wahida wa amma sunnatul wahida amma inda mutum ya bar sunna guda daya fala sujuda laha babu sujada akanta illa sirra wal jahara sai dai in sunnan nan ne na na sirri wato boye karatu inda ake boyewa shi kuma ya bayyana wal jahara ko kuma bayyana karatu inda ake bayyanawa shi kuma ya boye kaga sunnoni ne daidai to wannan zai yi sujada faman asarra fil jahari wanda duk ya boye karatu fil jahara inda ake bayyanawa sajada qabla salami zai yi sujadan qabli wa man jahara fil sirri wanda duk ya bayyana karatu a inda ake boyewa sajada ba'da salami zai yi sujadan ba'di domin ƙari yayi wancan kuma ragi yayi wa man sallama wanda duk yayi sallama min rak'atayn daga rakawa'i guda biyu sahiyan da mantuwa sajada ba'da salami to zai tashi ya ci koyar rakawo'in da suka rage mishi sannan sai yayi sujadan ba'di wa man zada wanda duk yayi ƙari fi salati a cikin sallah sai ya ƙara rak'atan raka'a guda ɗaya aw rak'atayn ko kuma raka'o'i guda biyu sajada ba'da salami zai yi sujadan ba'di wa man zada duk wanda ya ƙara fi salati a cikin sallah misla hafa tankwacin wannan sallah badalat sallar shi ta ɓaci wa man shakka duk wanda yayi kokonto fi kamali salati cikin cikan sallar shi bi ma'ana sallah ta cika ko bata cika ba ata bi ma shakka fihi ya zo da abin da yake kokonto a ciki sai yi shakka raka hudu na yi ko raka uku a sallah ne raka hudu to sai ya zo da abin da yake shakka a ciki bi ma'ana ya karo raka daya sai ya cika kaga ya zama to sallah ta cika kenan wa shakku fin nuqsani ka tahaqquqihi shin kokonto a wajen raguwan rage wani abu a sallah ka tahaqquqihi kaman wato tabbatacce ne faman shakka fi rak'atin aw sajadatin ata biha wa sajadan ba'da salami wanda yi kokonto fi rak'atin a cikin ya bar raka'a daya aw sajadatin ko kuma ya bar sujada guda daya a cikin sallah to ata biha yazo da wannan sujada ko kuma yazo da wannan raka'a ko kuma yazo da abin da yake ganin ya tauye wa sajada ba'da salami sai yayi sujadan ba'di saboda kokonton da yayi wai shakka fi salami wanda koyayi yayi kokonto fi salami wajen cewa wai nayi sallama ko ban yi sallama ba to sallama yayi sallama a wannan lokacin in kana qariban idan ya kasance yana kusa da masallaci ko kuma inda yayi sallah wala sujuda alai babu sujada akan shi wa in dala in ko har yayi tsayi yayi sallah ya fita sai yayi ta kokonto nayi sallama ko ban yi sallama ba amma lokacin yayi tsayi badaran salatu sallar shi ta bace wal muwaswisu wannan mai yin waswasi yatrukul waswasata sai ya bar waswasinsa min kalbihi a cikin zuciyar shi wala ya ci bi ma shaka ba zai zo da abin da ya kokonto fihi a cikinsa ba saboda shi wasi ta aure shi walakin sai dai yanzu da zai yi sujada ba da salami bayan sallama sawa'un daidai ne shakka yayi kokonton nan fi ziyadatin wajen ƙari ne aw nuqsanin ko kuma wajen rage wa man jahara fil kunuti wanda ya bayyana al kunut to fala sujuda alaihi babu sujada akan shi walakin sai dai yukrahu amdahu makaruhi ne mutum da gangan ya bayyana al kunut wa man zada duk wanda ya ƙara surata fil rak'ataini al akhirataini fala sujuda alaihi wanda yazo karatun fatiha da ake a raka'a na uku da na hudu a sallan azhar da la'asar ko kuma raka'a na na uku a sallan magriba ko kuma raka'a na uku da na hudu a sallan isha'i da ya karanta fatiha boye sai ya karo da sura to wannan fala sujuda alaihi babu sujada akan shi wa man sami'a wanda ya ji zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya an ambace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa fi salati sai yana cikin alhali yana cikin sallah fa salla alaihi shi ma sai yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa muhammad sai ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa lashi alaihi babu komai akan shi sawa'un daidai ne kana sahiyan da rafkan wayayi amidan da gangan yayi qa'iman a tsaye yayi aw jalisan ko a zaune yayi babu komai akan shi wa man qara'a surataini wanda ya karanta surori guda biyu fa aksara ko mafi yawa da surori guda biyu fi raqatin wahidatin a raka'a guda daya aw kharaja ko kuma ya fita min suratin daga sura ila suratin zuwa ga wata sura ya cika wato bai gama sura bai yanke ya koma wata sura aw raka'a ko kuma yayi raka'a qabla tamami surati gabanin ma ya cika suran fala sha alaihi babu komai alaihi akan safi jami'i zalika cikin dukkan waɗannan abubuwa wa mana shara duk wanda ya yi nuni fi salati a cikin sallansa da yadihi da hannunsa aure asiyi ko kuma da kanshi ya nuna ma wani abu ya nuna ma wani wani abu ko da kanshi ko da hannunsa to shi ma wannan alasha alaihi babu komai a kanshi wa man karrara al-fatihata wanda ya maimaita karatun fatiha bayan yayi fatiha yazo sake karatun fatiha sahiyan da rabkanwa sajada ba da salam yayi sujadan ba'adi wa in kana amidan inda gangan ne to fa zahir a zahirin magana butlanuhu sallan nan nashi ta ɓaci wa man tazakkara surata wanda ya tuna da karatun sura ba da inhina'ihi ila ruku'i bayan ya sunkuya zai yi ruku'u ko ya kama gwiwan shi wajen ruku'u to fa la yarju ilaiha ba zai dawo domin karatun wannan sura ba wa man tazakkara sirra wanda ya tuna da koyewa awil jahara ko kuma bayyanawa kabla ruku'i gabanin ruku'u sai ya tuna ai wannan karatu da zan yi a bayyana zan yi a bayyane kamata na yi shi gashi na yi a koye ko kuma karatun nan a koye zan yi shi sai gashi na yi shi a bayyane to a adal qira'ata ya dawo ya karanta wannan a halin da ya kamata yi in na bayyana ne ya bayyana in na koye ne ya koye fa in kana zalika fi surati wahdaha in ko wannan karatun da yayi ya koye inda ake bayyanawa a sura ko kuma ya bayyana karatu inda ake koyewa a karatun sura wahada ha ita kadai a adaha ya mai da ita wala sujuda alaihi babu sujada akan shi wa in kana fil fatihati in ko a fatiha ne fa karatun fatiha ne inda ake koyewa sai karatun nan a bayyane ko kuma karatun fatiha nan bayyanawa ake sai yi ta a boye to wannan adaha ya maido da karatun fatiha nan tunda bai riga yayi ruku'u ba wa sujada ba da salama yayi sujadan ba'adi wayan fata bin ruku'i idan ko har ya riga ya yi ruku'u to sajada sai yi dai sujada litarkil jahari domin barin bayyanawa sai ya yi sujadan kabli wa litarkil sirri in ko domin bai koye ba ne ya bayyana to zai yi ba'adi a wannan lokacin sawa'un daidai ne kana min al-fatihati inda ya bayyana ko inda ya koyen nan a cikin karatun fatiha ne awi suratu ko kuma a karatun sura wahdaha ita kadai wa ma dhahika wanda ya kyalkyale da dariya fi salata a cikin sallah madala sallan nan ta ɓaci sawa'an daidai ne kana sahiyan da rafkan waye dariya aw amidan ko kuma da gangan ne wala ya bahaku fi salati ka sani ma dai ga baki ɗaya babu mai kyalkyalewa da dariya a cikin sallah illa gafilin sai wanda yake marafkani mutala ibn mai wasa wal mu'min mu'mini idza qama li salatin idan ya tashi domin yin sallah a'rada bi qalbihi yana karkada zuciyar shi an kulle masu wallahi daga dukkanin abin da ba Allah ba subhanahu mai tsarkin sarauta wata raka duniya yana barin duniya kakab wa ma fiha da abin da ke cikin ta hatta ya habura bi qalbihi jalalallah subhanahu wa azmatuhu har sai ya bijiro ma kan mazuciyan shi girman Allah wa azmatuhu da buwaya na Allah wayar da ida qablahu zuciyar shi tana kaduwa wa tarhiba nafsuhu ran shi yana raurawa min haibatillahi saboda girman Allah jalla jalaluhu mai tsarkin sarauta fa hazihi to irin wannan shine salatul muttaqina sallan nan na masu jin tsoron Allah wala shay'a alaihi amma babu komai akan mai sallah fitabassumi inda yayi murmushi wa buqa'il khashi'i kukan nan na mai jin tsoron Allah a cikin sallah mugtafarun wannan an gafarta mishi wa man ansata limuta haddisin wanda duk ya saurara limuta haddisin ga wani mai ba da labari kalilan kaɗan falashi alaihi babu komai a kan shi kana sallah wani yana ba da labari har kaɗan saurara ka ji mai ya faɗa to wannan babu komai wa man kama duk wanda ya miƙe min rakatain daga rakawai guda biyu kablar julusu gabanin ya zauna ya yi raka biyu zai zauna ya zaman ya sai ya miƙe ya tsaya fahimta zakara idan ya tuna qabla an yi farik al'arba gabanin ya bar ƙasa biya dai da hannayensa wa rukuba ta da gwiwoyinsa raja'a to ya dawo ilal julusu zuwa ga zama wato ya yi tahiya kafin ya tashi wala sujuda alai sannan babu sujada akan shi wayar farika idan har hannunsa da gwiwansa sun riga sun bar ƙasa to tamada ya zarce da yin sallan shi walan yarji ba zai dawo ba wasa jada qabla salami sai ya sujadan qabli a wannan lokaci saboda ya bar zaman tahiya ga baki ɗayanta amma in ka tashi ka je raka'a na uku to ba za ka dawo ka ce bari ka yi tahiyan da ka batta ba saboda ka shiga aiki na farilla wannan tahiya da zaman tahiya da yin tahiyan sunna ne ba a dawowa a ɗora sunna bayan an shiga farilla abinda zai magance ta sai ka yi sujadan kabli saboda ka bar sunna a wannan wajen guda biyu zaman tahiya da tahiyan ita kanta walam yarji wasu da kabla salami wa in raja'a to idan ya dawo fa sai da tashi raka na uku sai ga ai ban yi tahiya ba to raja'a sai ya dawo bada mufarakati bayan ya riga ya bar ƙasa wa bada alkiyami bayan ya riga ya tsaya sahiyan da rafkanwa au amiran ko da gangan to sahat salatu sallan shi nan dai ta inganta amma duk da haka wasa jada bada salami sai sujadan ba'adi saboda ya samu ƙarin wani aiki wanda baya cikin sallan shine miƙe wannan da dawo wannan wani aiki ne sabo ba a lissafa shi a cikin ayyuka na sallah sai ya dawo ya zauna wato sai ya sujadan ba'di ƙarin da aka samu wa man tafaka fi salati wanda ya huri a cikin sallah ya hure wani abu da bakinsa haka sahiyan da rafkanwa sajada ba da salami to zai yi sujadan ba'adi saboda ai furici ne wannan abin da ya hura din yayi furici wannan kuma baya cikin karatun fatiha baya sura to yayi ƙari kenan zai yi sujadan ba'adi wa in kana amiran in ko da gangan ne fa ma yayi hakan batsalar salatu sallan shi ta bace wa man aqasu wanda ya atishawa fi salati a cikin sallansa fala yashtagil kada ya shagalci da cewa alhamdulillah wanda yayi atishawa zai ce alhamdulillah to kada ma ya ce alhamdulillah ya ci gaba da sallan shi wala yuraddu sannan ba zai mayar shine sallan ba zai mayar alaman shammatahu akan wannan wanda ya gaishe shi ba yayi atishawa wani kafin ka ce alhamdulillah har ya ce yarhamukallah to kai ba za ka ce masa gafarallahu lana wa laka ba ba za ka faɗi wannan ba sai ka rabu da shi kawai ka ci gaba da sallah kai to ma dai gabaki ɗaya wala yushammitu atisan ba za a yi gaisuwa wa mai atishawa ba in dai yana cikin sallah fa in hamidallaha idan ya gode ma Allah fala shay alaihi babu komai akan sa da ya atisha alhamdulillah to babu komai akan shi wa man tasa'aba wanda yayi wato hamma fi salati a cikin sallah saddafahu ya rufe bakinsa amma wala yansusu illa fi sawbihi wannan yawun da yake biyowa wajen hamman nan dan ba a so ka mai da shi cikin ka to kada ka tofar da shi sai ka dauko rigan ka sai ka share shi min gairi ikrajul huruf ba tare da ka fitar da wani harafi ba ballantana ya kai ka yin ba'adi wa man shakka wanda yayi kokonto fi hadasin a cikin koyi bashi da alura aw najasatin ko kuma yayi kokonto akwai najasa a jikinsa ko a tufansa ko kuma abin da yake yin sallah wa man shakka fi hadasi wanda yi kokonto cikin hadasi aw najasatin ko kuma najasa fa tafakkara fi salatihi qalilan suma ta yakana tahara sai tsaya yayi tunani a cikin sallan saboda ya samu yaqini suma ta yakana tahara sai tabbatar da cewa yana da tsarki to fa sha alai babu kuma akan shi wannan tunanin da yayi a wannan lokaci din wa man iltafata wanda duk ya waiga fi salati a cikin sallah sahiyan da marabkanwa falashi alaihi babu komai a kansa wayan ta'ammada in ko da gangan ne fa har ya waiga din fa huwa makruhun wannan yayi makruhi wa in istadbara alqiblata in waiga wa ya ga har ya juya ma alqibla ga baki daya da da salata to ya yanke wannan sallar ya sake sabuwa kawai wa man salla bi haririn wanda ya salla da hariri tufa na alhariri aw zahabin ko kuma na zinari aw zaraka bi salati ko kuma yayi sata a cikin sallah aw nazara muharraman ko kuma ya kalli muharraman shi fi salata cikin sallah to fa huwa asin wannan mai saban Allah ne amma salatuhu sayyun sallah ita akan kanta wannan ta inganta sai dai aikin da yayi yayi aiki na saban Allah wa man galida fil qira'ati wanda kuma duk yayi yayi kuskure a cikin karatu sai kawo galadu bi kalmatin min ghairil qur'ani ya kawo ta kalma wanda kalmar nan ba a cikin alqur'ani take ba sajda ba'da salami zai sajda ba'di saboda ya kawo bakon abu kari a cikin sallah din wa in kana min alqur'ani in ko kalma a cikin alqur'ani ne ya dauko na wannan ya saka anan galadi ne shi ma to wannan fa su juda alai babu sujada akan shi illa ya tagayyara lafza sai dai abin da ya faɗa in ya jirkita lafazi a yafsidul ma'ana ko kuma ya ɓata ma'ana fa yasjudu a wannan lokacin zai yi sujada ba'da salami bayan sallama wa man isa fi salatu wanda ya gengedi a cikin sallah fa su juda alai babu wato sujada akan shi wa in saqula in ko gengedin nan har saqula namu ya koma bacci yayi nauyi wannan al'adar salata ya sake sallah wani wudu a hadda alula ga baki daya wa aninil maridi wato kukan marar lafiya muka tafarin wannan an gafarta wato shine shashshakin marar lafiya wata nahnuhi yaran murya lil darurati domin larura wannan muka tafarin shi ma an gafarta walil ifhami in ko kayi gyaran murya lil ifhami domin ka fahimtar da wani wani abu ne munkarin wannan wannan abin ne kayi makaruhi amma wala tubdi salatu bihi sallah ba ta ɓaci da wannan wa man nadahu ahadun wanda kuma yana sallah sai wani ya kira shi fa qala lahu sai yace subhanallah subhanallah saboda ya nuna cewa yana sallah to kuriha yayi makaruhi amma wasu har salatu sallansa ta inganta wa man waqa fil qira'ati wa lan yantaha alayhi ahadun taraka tilka al-aya wa qara'a ma badaha wanda ya tsaya yana cikin sallah sai ya tsaya karatu ya yanke wa lan yanta alayhi bai samu wanda ya masa budin abin da zai karanta nan gaba ba to taraka tilka al-aya ya bar wannan aya din wa qara'a ma badaha ya karanta abin da ke gabanta kawai shikenan fahim ta azarar in ko ya gagara kawo aya ta gaban mafa ta gagara zuwa raka'a ya yi ruku'i ya ci gaba da sallah wala yanzu mushafan ba zai koma yana neman ina alkur'ani bai ne dai wanda yake gaba gare shi ya ce zai duba ba illa an yakuna fil fatiha sai dai idan wannan karatu a karatun fatiha ne wannan fala budda babu makawa min kamali sai an cika karatun fatiha bi mushafin da alkur'ani ne augarihi ko waninsa ko da allo ne sai ka ɗauko ka duba domin ka cika karatun fahimta raka min ha ayatan wanda duk ya bar aya ɗaya a cikin karatun fatiha sajada kabla salami ya sujadan kabli wa in kanat aksar in ko ta fi aya ɗaya ha badala salatu sallah ta bace wa man fataha ala ghairi imamihi wanda duk yayi budi ba ga wani limamin sa badala salatu sallan shi ta bace kana sallah wani yana sallah sai wancan ɗin ya tsaya a karatu bai iya ba kai kuma kana naka sallan sai ka masa buɗi domin ya ci gaba to kai da kai buɗin sallan ka ta ɓace babu wanda ya aike ka to la yaftahu ba zai ma yi buɗin ba ala imamihi akan limamin nashi da kaji liman ya dan tsaya da karatu ba za ka ci gaba ka faɗa mishi aya na gaba ba illa an yanta zira sai in ya saurari ko yi masa buɗi an yanta zira fatu aw yusudal ma'ana ko kuma kaji karatun da ya kawai ya ɓata ma'ana kai tsaye to wannan sai ka gyara mishi ومن جال فكره قليلا في امور الدنيا duk wanda wato tunaninsa ya ja shi kaɗan ya ɗauke shi cikin al'amarin duniya yana sallah na ƙasa sawabu to ladan shi ya tawaya wala tubdil salatu amma sallan shi bata ɓaci ba wa man dafa almashi wanda ya tunkuɗe mai wucewa baina yadaihi a gaba gare shi aw sajada ko kuma yayi sujada ala shakki jabhati a gefen goshinsa aw sajada ko kuma yayi sujada ala dayyatin aw dayyatayn min imami akan nadin rawani ɗaya ko kuma ma nadin ya kai biyu min imamati na daga rawaninsa fala sha alaihi babu komai akan shi wala sha babu komai fi galabatil qai'i wal qalas fi salati wajen wanda wato alqai'u wato amai ya kama shi wal qalas ko kuma magos ya gallabe shi fin salati a cikin sallah babu komai a cikin wannan wasawul mamumi dukkanin rafkan wanda mamu zai yi yamilu hul imamu liman ya dauke illa an yakuna min naqs faridatin sai dai in lokacin da mamu yayi rafkanwa akan naqasa wata farilla daga cikin farillan sallah wai za su hal mamumi idan mamu yayi rafkanwa auna isa ko kuma yayi gengedi au zuhima ko kuma aka matse shi an ruku'u bai iya yin ruku'u ba wa huwa fi gairil ula kuma alhali ba a raka'an farko bane a wannan wajen fa in tama'a idan yayi tsammani yana da tsammani fi idrakil imani zai riski liman qabla raf'ihi gabanin ya dago min as-sajdati saniya daga sujada na biyu gayi shi nan yana makale daga ruku'u saboda an matse shi ko kuma gangadi ya dauke shi har liman ya tafi yayi sujada to sai ya yi tsammanin lallai a har zan yi ruku'u in tashi in je na yi sujada in samu liman bai gama sujada na biyu ba shine abin da malam yake faɗa na qabla rab'ihi min sajdati saniya to raka'a yayi wannan ruku'un a wannan lokaci wala hikahu ya je ya samu liman a sujada kuma babu komai akan shi wa illan ya idan bai yi tsammani ba ya ga ai kafin yanzu ya yi ruku'u ya je ya yi sujada liman har ya taso to wannan tarakar ruku'a ya bar ruku'un wata biya imamahu ya bi limaminsa wa qabara ka'atan ya maimaita raka'a guda daya fi mawdi'iha a digiranta ba da salami imamihi bayan sallar limaminsa kuma babu kabli babu ba'da akan shi saboda kawai ya wurgar da wancan raka'an ne gabaki dayanta wa in saha idan ko yayi rabkanwa an sujudi bai iya yin sujada ba au zuhima ko aka matse shi bai yi sujada ba auna isa ko kuma ya yi gyangyaɗi hatta kamal imamu ko halliman ya tashi ila rakatul ukura zuwa ga raka'a ta gaba da wannan to sajada ya yi sujada a yanzu shi wannan mamu yayi sujada in tama'a in dai yana tsammani fi idrakil imami zai je ya samu liman a tsayi wanda yake yi kabla ruku'i gabanin yayi ruku'u wa illa in ko ba haka ba fa liman har zai karanta fatiha ya karanta sura ni fa ban ban yi sujadan nan ba to shi ma tarakahu ya bar sujadan wata biya imamu ya miƙe ya samu liman sai ya wurgar da wannan raka'an wa qada raka'atin ya rama raka'a ɗaya ukura daban aiban kuma to wa haisu qabarak atin duk inda aka ce rama raka'a din tunda raka'an ta warware yana bin liman to fa su juda alaihi babu sujada akan shi ba zai yi kallo ba zai yi ba ba liman wato ya dauke masa wannan illa ya kuna shakan sai dai wanda ya kasance kuma yana mai kokonto fin rukuyi a cikin rukuyi awi sujudi ko kuma sujada to in kan kokonto yayi ni kan wai na da liman ruku'u ma nayi ruku'un nan ko ban yi ba a karatun da ya wuce duk wanda ya yi kokonto ka ta haƙuƙi kamar eh lallai bai yin ba ne to zai wurgar da wannan raka'an bayan liman ya yi sallama sai ya kawo raka'a guda in ya kawo wannan raka'a guda sai kuma ya yi ba'adi ko kuma ƙabli wa man ja'atu aqrabun wanda kunama ta zo masa yana sallah aw hayyatin ko kuma macijiya ta zo masa yana sallah faka tana sai ya kashe ta falasha alaihi babu komai a kansa illa an ya tula filahu sai dai inda kuma garin kashe tan aiki yayi yawa aw ya sabi da alqiblata ko kuma ma har ya bar alqibla ma ganin nemo abin kashewa da sauransu fa innahu ya dauto wannan sai yanke sallah kawai sai sake sabuwar sallah wannan shakka duk wanda yayi kokonto har wa fil witr shin witr yake yi aw fi saniyati shafi ko kuma arka'a bi na shafi'i yake yi to ja'al hasaniyati shafi ya bar wannan raka'an da yake kokonto a mazaunin raka'a na biyu na shafa'i da yake yi wasa jada ba da salam ya yi sujadan ba'adi sun ma'autar sannan sai tashi ya yi wutirinsa wa man takallama bayna shafi wal witri duk wanda yayi magana tsakanin shafa'i da witri sahiyan da rabkanwa fala sha alaihi babu komai akan shi wa in kana amidan in ko da gangan yayi haka kurihato makaruhi ne amma dai duka wala sha alaihi babu komai akan shi wal masbuqu wanda aka rigaye shi a sallah in adraka ma al imami aqalla min rak'atin in dai ya riska tare da liman aqalla min rak'atin abinda wato abinda bai kai raka'a daya ba sai kawai zai samu liman wato yana zaman tahiya ya bi tahiya liman yayi sallama ta wannan tahiyan da ya samu bai kai raka'a daya ba ko kuma ya same shi yana sujada ta biyu a raka'a na biyu na ƙarshe na sallah kaga bai kai raka'a daya ba to wannan mamu fala yasjudu ma'ahu ba zai yi sujada da liman ba la qabliyan wala ba'diyan ba zai sujadan qabli ba ba zai sujadan ba'di ba tare da liman fa in sujada ma'ahu in ko har yayi sujada tare da liman qabli ne ko ba'di ne badalan salatu mamun nan sallan shi ta bace sai tashi ya sake sabon iqama wa ina da raka raka'atan in ko shi mamu ya riski liman ya riski raka'a cikakkiya kamilatan cikakkiya akasara ko kuma mafi yawa ga haka to sajada ma'ahu qabliyu in qabli eh qabli ta kama liman to sajada ma'ahu zai yi qabli tare da liman wa akhara al-ba'di in ko ba'di ne ta kama liman to zai jinkirta ba'din har sai ya ci ko nayi sallan sai kuma yayi ba'din sa hatta yatimma salatu har sai ya cika sallan shi fa yanzu ba'da salami sai ya sujada bayan sallaman shi fa yin sajada ma'al imani idan yayi sujada tare da liman amidan da gangan badala salatuhu sallan shi ta ɓaci wayan kana sahiyan inda rabkanuwa ne sajada ba da salam to sai sujadan ba da shi ma wai za sa hal masbuku idan masbuki yau sai yayi rabkanuwa ba da salamul imam bayan liman ya riga yayi sallama ya tashi yana ciko nashi sallan sai yayi rabkanuwa to fa wakal musalli wa da wushi din nan kamar mai sallah shi kadai ne saboda haka rabkanuwan shi tana nan akan shi sai yayi ta liman bai dauke mishi ba liman ya riga ya sallame shi wai za ta rataba alal masbuki idan ya jeri akan masbuki ba'adiyun sai ga sujadan ba'adi ta kama shi min jihati imami ta bangaren liman daman yana da kari oban ba'adi zai cika domin ba'adi ta kama liman so idan ya zo shi ma ba'adi ta kama shi duk da cewa sallansa ba cikakkiya bane in ya cika sallan shi zai yi ba'adi to ba'adi ta kama shi ta bangaren liman wa qabliyin kuma ga qabli ta kama shi min jihati nafsi lokacin da ya tashi ko sallan shi sai sai qabli ta kama shi maimakon ya fata da sura sai ya fatiha kadai da ya sura bai ruku'u qabli ta kama shi to ajza'ul qabli yayi qablin kawai ta isar mishi ba sai yayi qabli ba zai ce bari na yi qabli ta bangare na ba in yi sallama sannan in zo in sake yin ba'adi ta bangare ni ma qablin kadai ta ishe shi wa man nasiya ruku'a wanda ya manta da ruku'u wata zakaruhu sai ya tuna ruku'u fi sujudi a cikin sujada shi kuma yaya zai yi raja'a qa'iman sai ya dawo a tsaye cir wa yastahaba an so ma lahu gare shi an yi ida shay'an min alqira'ati ya dawo da wani abu daga cikin karatun da da yayi na sura sun mai yarga sai yayi ruku'u wa yanzu da yayi sujada wa yanzu da ba da salami sai yayi sujadan ba'adi domin wannan wancan abin da da yayi ya zamanto ƙari a cikin sallah sai yi ba'adi wa man nasiya sujadatan wanda ya manta da sujada guda ɗaya an yi sujada na farko ya dawo maimakon ya koma na biyu sai ya miƙe wata zakara sai ya tuna wannan sujada din ba da qiyamihi bayan ya miƙe to raja a jalisan ya dawo yana mai zaune wasu jada ha sai ya yi wannan sujada ɗin illa an ya kuna ƙarjalasa ƙablar kiyami sai dai in ya kasance daman da ya dawo daga sujadan nan sai da ya zauna zai koma ta biyu maimakon komawa sai ya miƙe to kaga a nan ya riga ya yi zama na tsakanin sujadu guda biyu to a wannan lokaci idan zai dawo kawai zai koma zuwa ga sujada ne shine ma da yace illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyami sai dai ya kasance ya riga ya zauna kafin ya miƙe to fala idul julusa ba zai dawo da wannan zama ba wa man sai sujudataini wanda ya manta da sujadu guda biyu gaba daya yayi ruku'u ya je zai yi sujada maimakon ya kafa goshinsa kawai sai ya miƙe ya manta da sujadin gaba ɗaya to kharra sajidan ya faɗo daga inda yake nan wato daga saman nan ya sulmiya kawai sai sujada wala majlis kada ya zauna wa yajidu fi jami'i zalika cikin duk wannan abin da aka jero ga baki ɗaya abin da ya kama shi sujada ba da salami zai sujadan ba'adi wa in tazakkara sujuda idan ko ya tuna sujada ba da ra'asihi bayan ya daga kanshi minan rak'atin lati taliha daga raka'an nan da take bin wannan raka'a to tamada ya zarce da wannan sallah nashi tamada ala salatihi wa lam yarji ba zai dawo ba wa alga rak'atan sai ya wurgar da wannan raka'an da ya manta sujjadan tunda already ya dawo har ya soma wannan karatun fatiha ya shiga wani aiki na farilla to ba zai koma can ba sai ya yadda ita kawai shine wa allaga ya yadda raka'atar sawi raka'an nan da yayi wannan rakkanwa a ciki waza da sai kuma ya ƙaro rak'atan wata raka'a guda fi mawdi'iha awwal a bigiran wannan raka'a din baniyan yana mai yin gini wasu jira qabla salami sai sujadan qabli wa in kana fi awwalataini in ko wannan sujada a raka'o'i biyu na farko ne wata zakura sai ya tuna ba da aqdi salisa bayan ya kulla raka'a ta uku wa ba da salami bayan ma yayi sallama wa za da rakatan fi mabiya baniyan wasu da qabla salami in kana min awlayaini in ya kasance wato sujadan nan a raka'o'i biyu na farko ne wata zakara sannan kuma ya tuna da yi sujadan ba da abdi salisa bayan ya kulla raka'a na biyu mun gane ko wannan zai yi kabli wa ba'da salami zai yi sujadan ba'di in lam takun min al-awlayaini in sujadan nan da ya bari ba a raka'o'i biyu na farko bane aw kanat minhuma ko kuma ya kasance a raka'o'i biyu na farko din amma wata zakara sai ya tuna ta ƙabla aƙadin salisa gabanin ya ƙulla raka'a na uku. Mun gane ko? Li'anna surata, domin karatun sura, wal julusa da zama lam ya kuta ba su gushe mishi ba. A nan, abinda malam yake mana karatu a nan, shi ne mutum ya manta da wato sujada, kacokam ɗinta a ciki ya zo zai yi sujada sai ya manta. da ya manta da wannan sujada ɗin ya manta da sujada wato ƙablar rafa ra'asihi mirar atillati taliha gabanin ya ɗago kanshi daga raka'an da take bin wannan to wannan tamada ya zarce da yin sallan shi wa lam yarji ba zai dawo domin wannan sujada ba wa alga rak'atan sai ya wurgar da wannan raka'a ɗin wa alga rak'atus sawi wa zada rak'atan fi mawdi'iha ya kara raka'a daya a bigiranta baniyan yana mai gini wa sajada qabla salam yayi sujadan qabli saboda me saboda wancan ragi da yayi in kana min al-ulayni inda ya kasance a raka'o'i biyu na farko ne wata zakara ba da abdi salisa bayan ya kulla raka'a na uku ya tuna amma wa bada salami zai sujadan ba'adi in lam takun min al-ulayni in ba a raka'o'i biyu na farko bane in ba a raka'o'i biyu na farko bane a raka'a na uku ne ko a raka'a na hudu sai ya manta sujada masalan wato a raka'a na uku sai bai yi sujada ba ya tashi yana raka'a na hudu a raka'a na hudu bayan ya kulla wannan raka'an har ya yi ruku'un to wannan abin da zai yi sai ya yarda raka'a na ukun tunda yarda yana raka'a na hudu ne sai wannan raka'a na hudun da yake yi sai ta koma makwafin raka'a na uku sai ya karo raka'a daya in ya kawo raka'a daya ta zama ita ce ta hudunsa yanzu to shikenan sai ya yi sujadan ba'adi saboda rakawoyin da ake a sallah rakawoyi hudu ne yanzu an lissafa za a samu biyar ya zama to ya kara raka'a daya sai ya yi ba'adi saboda ne suna cikin rakawoyi na ƙarshe to ko kuma ma a raka'a na biyu ne ya bar sujadan da ya bar sujada a raka'a na biyu bai tuna ba sai da ya zo raka'a na uku kafin ya yi ruku'u to a wannan wajen ya yarda wannan ta biyun wannan ta ukun sai ta zamanto ta biyu mun gane ko sai ya ci gaba ya ƙara har ya yi sallama nan ma wato sai ya sujada mali saboda dukkanin ƙari ya yi wa ba da salami illanta kuminal ula yani aw kanat minhum wa tadhakara qabla qabla salisati li anna surata domin karatun sura warjurusa da zaman da zai yi ba su riga sun kubuce mishi ba dai yayi su saboda haka bai ba wai ya bar su bane a'a ya riga yayi su bi ma'ana bai yi rage a sallah ba ƙarin ne kawai yayi wayancan ko yayi rage shi yasa zai yi kabli wallahi ta'ala nan malai to man sallama duk wanda ya sallama shakan yana mai kokon tofi kama da salati a cikin cikan sallan shi sallan ta cika ko bata cika ba sai yayi sallama badar salatu sallan shi ta bace wasahu fi salatul qada'i to kaga yin rafkanwa a sallah na ramako ka sahu fi salatul ada'i kaman yin rafkanwa ne a sallan da ake bayarwa hukuncin su daddaya ne wasahu fil nafilati kaga yin rafkanuwa a cikin nafila ka sahu fil faribati kaman yin rafkanuwa ne a cikin farilla duk hukuncin ɗaya ne illa fi sitti masailan sai dai a matsaloli guda shida na farko alfatihatu sai ka bar karatun fatiha a sallah kaga in ka bar karatun fatiha wasurati da sura wasir da koyewa wal jahr da bayyanawa wa ziyadati rak'atin da ƙarin raka'a ɗaya wani siyanu babu arkani da kuma manta shashin rukunai in ɗala in yayi nisa to inda suke da bambanci kenan shine ma da ya ci gaba da cewa faman nasiyal fatihata fin nafilati wanda ya manta da karatun fatiha a sallah ta nafila wata zakara sai ya tuna da wannan fatiha din ba da ruku'i amma bayan yayi ruku'u to tamada ya ci gaba da sallan shi wasa jira kabla salami yi sujadan kabli duk lafil faribati sabanin farilla wanda ya bar fatiha a cikin sallan farilla to wannan wato raka'an ta lalace sake gina ta zai yi yawa wato bi ma'ana sujudu sawi ba zai dauke ta ba fa innahu shi abinda zai yi a wannan lokaci din yalghi tilka raka'a sai ya jefar da wannan raka'a din wa yazidu ukhra ya karo wata wa ya tamada ya zarce da sallan shi wa yakunu sujuduhu sujadan da zai yi na ba ko kabda zai kasance kama zakarna kamar yadda muka ambata fi tarikin sujud wanda ya bar sujada ne sai ya zo ya cika wannan sujadan ta zama to kare a cikin sallah zai yi ba duk kenan wa man nasiya sura wanda ko ya manta da sura karatun sura awul jari ko bayyanawa awul sirri ko kuma ko kuma koyewa fin nafilata a cikin nafila wata zakara sai ya tuna ba da ruku'i bayan ruku'u tamada ya ci gaba da yin sallan shi wala sujuda alaihi babu sujada akan shi bi khilafil faribati sabanin sallah na farilla duk wanda ya bar karatun sura ko ya bar koyewa inda ake koyewa ko bayyanawa inda ake bayyanawa ya bari a cikin karatu na sallah na farilla to wannan zai tsora ta da sujadan kabli amma in a nafila ne babu kabli babu ba a wannan waje din wa man kama duk wanda ya miƙe ila salasatin fin nafila wajen raka'a na uku a nafila da ake raka'a bibbiyu fa in ta zakara idan ya tuna kabla aqdin ruku'i gabanin ya kulla ruku'u raja'a ya dawo mun gane ko wasu jada ba da salami sai yi sujadan ba'adi wa man kama ila salati fin nafilati fa in tazakkara qabla ruku'i dan ya tuna gabanin yayi ruku'u to raja'a ya dawo ya zauna yayi sallama saboda yayi raka'a biyun sa me zai a wajen wasu jada ba da salami sai yi sujadan ba'adi bi ma'ana yayi karin wancan raka'a kenan wani kadar salisa idan ko ya kulla raka'a ta ukun fa tamada to ya zarce da nafilan shi wa zada har ma ya karo arrabi'at raka'a ta hudu akan wannan ta ukun ya zama nafilan shi ya raka'a hudu a jere kenan wata jar qabla salami sai sujudan a wannan lokaci din bai kilafil faribat sabanin sallah na farilla fa innahu yarji'u domin a farilla ne zai dawo ne kai tsaye mata zakara duk lokacin da ya tuna ya ƙara raka'a daya to zai ballo ne kawai ya dawo ya zauna ya ya yanke wannan sai ya yi sujadan ba'adi wai zulba da salami in sallah ne na farilla ya ƙara raka'a daya to yana tunawa koda ya kulla raka'an ya yi ruku'u kenan shi ne shi ne kula raka to kawai sai ya yanke wannan raka sai ya dawo ya zauna shi kenan ya ta yi yayi sallama wannan abin da ya karo ya zaman to kare a cikin sallah sai ya yi sujadan ba'ati amma in nafila ne sai ya cika wannan raka'a ta uku ya karo ma ta hudu ya cika to sai ya yi kabli bi ma'ana ya bar sallama a tsakanin waɗannan raka'o'i guda hudu shikenan wa man nasiya rukunan wanda ya manta da rukuni minan nafilatu daga cikin nafila kan ruku'i kamar ruku'u shi wannan rukuni ne a sallah awi sujudi ko kuma sujada he manta wala ya tazakar sannan kuma bai tuna ba hatta sallama har lokacin da yayi sallama wa dala sannan lokaci yayi tsahi fala ya adata alaihi babu komawa a kan shi mikilafil faribati sabanin farilla fa innahu idu ha abadan zai dawo ya sake wannan sallah har abada wa man kada an nafila ta amidan wanda ya yanke sallar nafila amidan da gangan aw taraka minha taraka minha rak'atan ya bar raka'a guda a cikin nafila aw sajadatan ko kuma ya bar sujada guda amidan da gangan a ada ha ya mai da ita abadan har abada tunda da gangan ne wa man tana hadalin salatu wanda ya budi ga limamin shi falasha alaihi babu komai a kansa ko kuma wanda ya yi gyaran murya illa an yantika bi harfin sai in ya fitar da wani harafi a ciki in ya fitar da wani harafi ya kai ga abin da ya bayyana to wannan kuma ya yi ƙari a cikin sallah wai za su har imamu bi na ƙasin idan liman ya yi rafkanwa bi na ƙasin ta hanyar ragewa au ziyaratin ko ƙari sabbaha bihil mamu mamu sai ya masa buɗe ya nuna masa cewa to ya yi rage fa ko kuma a ya yi ƙari liman ya tashi zai ƙaro raka na biyar za ce subhanallah to sai liman ya dawo wai za ka mai imamuka idan limaminka ya tashi mira katin da raka'o'i guda biyu fasabbih bihi to kai masa tasbihi fa in fara kal arba idan liman har ya riga ya rabu da ƙasa fatbihu ka bishi wa in jalasa fil ula aw fis salisati idan kuma liman yau sai ya zauna a raka'an farko wanda ba wajen zama bane aw fis salisati ko kuma raka'a na uku wanda nan ma ba wajen zama bane a sallah mai raka'a hudu kum to kai sai ka tashi wala tajlis kada ka zauna ma a tare da shi wa in sajada idan yayi sujada wahidatan guda daya wata raka saniya ya bar sujada na biyu fasabbih bihi kai masa tasbihi wala taqum ma'ahu kada ka tashi tare da shi illa an takhafa kana tasbihi bai dawo ba har sai in ka ji tsoron agdara agdara ruku'i kada ya je yayi ruku'u ya barka kai kana nan zaune kana jira ya zo yayi sujada na biyu ta a wannan waje fattabi'u sai ka bi shi wala tajlis ba'da zalika ma'ahu to anan kuma har a idan da sallah zama bai kama ku tare da shi ba domin a lokacin kai kasan sujada ɗaya ka yi a wannan lokacin kai kana raka'anka ne na farko ba raka'a na biyu ba shine wala tajlis ba da zalika ma hula fi saniyati wala fi rabi'ati a raka'a lokacin da zai kawo raka'a na biyu ya zauna kai kuma a lokacin raka'anka ne na farko saboda haka zaka tsaya kyam kana jira ya je ya zauna ya yi zaman tahiyan shi ya tashi ya zo ya same ka mun gane ko ya zo ya same ka ya kawo na uku kai a lokacin ya zamanto na biyinka mun gane ko in ya kawo na hudu kai kuma na ukunka mai sallah yakan zauna a raka'a na uku bayan bayan sallar mai raka'a hudu ne ba zai yi ba to sai ka tsaya a tsaye bayan an yi ruku'un wato shi kuma zai je ya yi sauran sallah ya yi sallama kai kuma sai ka karo guda ɗaya saboda wancan raka'an naka ya sashiya ce shi ne lata kun wala ta jilis ba da zalika ma'ahu lafi saniyati wala fi rabi'ati fa iza sallama to idan yayi sallama fazid sai ka ƙara rak'atan ukhra raka'a guda ɗaya badalan wato canji minan rak'atin lati algaitaha daga raka'an nan wanda ka yadda ita baniyan kana mai gini wata zubi qabla salami sai ka yi sujada qabli fa in kuntum jama'atan idan kun kasance kuma kuna sallah a cikin jam'i ablallakum abinda ya fi gare ku an tuqaddimu wahidan ya ku gabatar da mutum daya yutimmu bikum ya cika muku wannan sallah din wa in zada al-imam sajdata salisa yau kuma sai liman ya ƙara sujada na uku fasabbi bihi ku yi masa tasbihi wala tasjud ma'ahu kada ku zauna tare da shi wa idza qama al-imam ila al-khamisa idan liman ya miƙe zuwa raka'a na biyar tabi'ahu man tayakkana mujibaha wanda duk ya tabbatar da cewa wajibi ne wannan raka'a ta biyar din ya tabbatar da cewa wajibi ne saboda ne saboda halararka a cikin rakawoyi ɗaya na ɗaya zuwa na hudu ɗaya ta ɓaci ka tabbatar da cewa liman yana kan daidai to ka bi shi au shakka fi ko kuma daman ka yi kokonto to shin kai ma wannan raka'a na biyar ne ko kuma na hudu liman yake ka kokonto yana na a zuciyanka ka bi liman wajen na samanta ya kana ziyadata wanda kuma ya tabbatar da cewa wannan ƙari ne liman yake yi raka'a na biyar ne yake kawowa a sallah mai raka'a mai raka'a hudu ko kuma raka'a hudu ne yake kawo a sallah mai raka'a uku to shikenan shi wannan zai zauna ya jira halli man yayi sallama sana a tantance amma fa in jalasal awwalu idan na farko sai ya zauna na farko sai ya zauna wane ne na farko a nan wanda ya tabbatar da cewa liman yana kan daidai watakila raka ɗaya ta ɓaci a cikin rakawa'i hudu shi ne na farko ai ko kuma yana kokonto mun gane ko to a wannan wajen ba shi an ce ya bi liman ba ya bi liman to maimakon ya bi liman majalasa shi sai ya zauna wa kama sani na biyu kuma sai ya miƙe bi ma'ana wanda ya tabbatar liman ku wannan raka'a na biyar yake kawowa sai shi kuma ya miƙe ya bi liman duk a haka to baɗala salatuhu da sallan wannan na farko ɗin da daman ya kamata ya bi liman ya ƙi bi ya tsaya saboda ya san daman raka'a ɗaya ta lalace a rakawo'i hudun da suka yi saboda haka liman yana cikowa ne ko kuma daman yana kokonto maimakon ya bi liman sai ya zauna to sallan shi ta ɓace da wannan na biyu wanda shi kuma ya tabbatar wato liman raka'a na biyar yake kawowa shi ba shi ya kamata ya zauna ba shi kuma sai ya miƙe ya bi liman to shi ma sallan shi ta ɓace wa in sallama al-imam qabla kamal salami duk lokacin da liman yayi sallama qabla kamal salati gabanin sallah ta cika sabbih bihi man khalfahu wanda suke bayan shi su yi masa tasbihi fa in saddaqahu kammala salatuhu idan ya gaskata su to kammala salatu ya cika wannan sallah din wasu da bada salam in suka masa tasbihi ya gane eh lallai sallah bata cika ba to shikenan sai ya cika sai ya sujudan ba'di wa in shakka in ko yayi kokonto fi khabarihi a cikin labarin wannan tasbihi da aka yi na nuna masa cewa sallah ta cika sai yi kokonto to kada ya ce to bari in ci gaba da yin sallar nan kawai a'a ya sa'ala adalai ne ya tambayi adalai guda biyu malam wane ya sallan nan namu take ne wajaza lahu ma sannan kuma ya halatta a gare su alkalamu su yi zance a wannan da hausan garinsu fi zalika a wannan wai ta yakana idan ya sakankanci alkamala wato cikan sallah amila ala yaqin yayi aiki akan abin da ya sani shi liman wata rakal adalai ne ya bar mazancan batutuwan waɗannan adalai guda biyun da ya tambaya illa an yaksira illa an yaksura nasa kalfahu sai dai in mutane da yawa a bayansu ba suka yi ta cewa an ƙara an ƙara to fa ya turka yaqinahu sai ya bar yaqinin shi wa yarji'u ya dawo ilaihim zuwa gare su shikenan sai ya yi aiki da abin da su suka faɗa wannan ko shine karshen littafi na ahalari wanda imam abdurrahman al-akbari ya rubuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh